الفاتحة بصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا كمان سيدنا الصالح إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المعبر والتابعي بنظرة تأتي لنا بالظفر ونزل آية يزوها تاسو كلم ما قالت اليهود yayin da Yahudawa suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qiblatuna qabla qiblatikum gabas sun mu ai ta riga gabas sun ku ya ai dai ko kun kalli ma dai Ka'aba din dai ai baitul maqdis ya riga gabas sun ku ya nuna baitul maqdis suna nufin baitul maqdis sai Allah ya ba su amsa Allah tabaraka wa ta'ala yace inna awwala baitum farkon ɗaki wuce a da aka ajiye shi musu abadan wajen yin ibada linnasu ga mutane fil arzi akan kasa lallazi bi bakata wannan ɗakin da yake barka shine farkon ɗaki wannan ka'aba din nan samu musulmi ita ce farkon wajen ibada da aka ajiye ga dukkan ibada ko suwaye na musulunci wanda Allah ya karba din da maguzawa din masu wuraren tambul tambul din nan nasu haikal haikal din su to duk dai ka'aba ita ce ta riga domin duniyan ma ga baki dai kama ta riga ta ga baki dai kamar kamar da zai zo lallazi bi bakkata wannan ɗakin da yake bakka huwal bai huwal baitu shine ka'aba allazi bi bakkata wanda yake bakka bakkatu a ce lallazi bi bakkata bakka din nan lugatu yare ne fi makkata cikin makka au ko kuwa ana nufin makka ma'ana lillazi bi bakkata lillazi bi makkata ko kuwa a'a bakka daban makka daban aw bakkatu ita bakka bufatul lati ali halka abada khususan wannan wuri da ka'aba take ciki farnan na badhau iya inda ka'aba take to nan ake cewa bakka wajen da muke ake dawasi to nan ake cewa bakka aw makkatu alqaryatu ita kuma makka din garin gaba kide shine makka inda ka'aba take shine bakka wa bakkatu bakka hiya ma ta hadal shine abin da ke ƙarƙashin ɗaki وهذا أولى wannan shine mafificin fassara لأن البيت domin ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala kana qabla al-qaryah ya riga garin Makka din gabaki da ita Ka'aba ta riga garin Makka fa idan yayin nan ma alayhi al-baitu abinda ɗaki yake yake wajen nan huwa bakkatu shine bakkatu wa makkatu ita ko makkatu garin gabaki da hiyal qaryah ita ce al-qaryah gabaki da ma haula da abin da yake gefanta domin Allah ya ce huwa allazi huwa allazi kafa aydiyakum an wa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah Allah shine ya kame hannayensu ga barin ku su kafiran ya kame hannayenku ga barin su wato a cikin kwaruruwan makka Allah ya faɗi makka din kuma ya faɗi bakka din lallazi bi bakkata kuma nan bi batni makkah to sun ya bakkata an ambaci inda ɗakin Allah din ne ya tabarka li'anna ta buku a naƙal jabajira dan tana dan da ke wuyan masu tsaurin kai masu girman kai kowaye ma komai talautarsa komai malintarsa haka ma koma me yake ji da shi komai kuɗinsa don ya shiga ma yana ɗaura shi ba za ka gane shi ba likabari dai zai ɗaura kawai ya sa ya yafa likabari shi kenan in ba an gaya ma wancan wane ne na gari kaza ko ka wancan sarkin gari kaza ko ka wancan malam na gari kaza ko ka wancan mai kudi na gari kaza ba ka ma gane ba kowa kuma ya zama ɗaya tana so dai ka nuna mutane wa'azi ne babba ka nuna mutane lahira to huwa awwal baitin kaba shine farkon daki wadi'a da aka ajiye shi mutu abadan wajen ibada jinnasu ga mutane banahul malaikatu malaiku su ne farkon wanda suka gina ka'aba qabla kalki adama tun gabanin Allah halicci annabi adam ma bi alfai amin da shekara dubu biyu Allah ya sa mala'iku sun gina wannan ka'aba din nan a nan inda ka'aba take sun makan a yi Adamu da shekara dubu biyu kuma shekarar irin ta wancan lokacin wa wudi'al a ƙasa to bayan kuma Allah ya halitta Adamu waje kuma ya rushe saboda bani jami duk sun yi barna kan ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya hori Adamu ya gina Jibril ya zo ya nuna mai wajen kuma ya nuna mai yadda ginin yake to bayan Adamu ya gina da shekara arba'in Allah ya hori Adamu ya tafi can baitul maqdis kuma ya je ya gina baitul maqdis wa wuti al aqsa aka ajiye kuma baitul maqdis قال الجلال جلال السيوطية وبينهما أربعون سنة ويتكان سو شكرا أربعين وهذا سبب قلم وانا رجايا القلمين دج جلال إنما الملائكة سودة ملائكو بنول كعبة سيدنا كعبة قبل كيك آدم كفكاف حلت آدم كمان دمك فتاتي ألفي سنة da shekara dubu biyu walamma kalaka Allahu Adama inda Allah halitta annabi Adama sare ya rubuta hazal baita Allah ya rubuta wa Adamu hajji daga Indiya Sarandeba Sarandeba wai sun ce shine Sri Lanka ne yanzu to daga Indiya Sarandeba Adamu yake tawowa ya zo ya hajji duk shekara sai Allah ya rubuta masa ya zo sabai suka ce da maza ya Rasulullah me yake hawa annabi yake me ita ya dau Adamu ba wata giwa komai girman sa a wannan zamanin za ta iya daukan Adamu Adamu ya fi ta girma kamu wajen 60 ne a tsayi ma a sama dubu domin annabi yake da kamar sai yake takowa kaga abul bashari tun daga daga nan mutum zai fara jin girman haji daga nan mutum zai fara jin girman haji cewa abul bashari adamu alaihi salatu wassalamu tun daga sarandeba kan indiya yake takowa ya zo ya yi haji shi kadai ya zo ya yi haji kuma da kafa ba wani abu yake taka ba kuma da kafa yake tahowa in Allah yana da rabin da zai hoto. Mene ne yake yi? To, to bismillah. Yara ne a wajen? To an zama. to sauri bismillah to ya yi sa ga girman makan hajjin nan adamu daga can indiya yake tahowa ya zo ya yi hajji to Allah tabaraka wa ta'ala ya ya bawa adamu hajji fasara ya hutu hazal baita adamu ya zama sai yana hajjantar wannan daki wa ba da zalika bayan haka amarahu Allah sai Allah ya hore adamu bi dina'i thaliyatan الربار أمره الله ببنائه الله ورشد جنا ثانية النبي فبناه آدم آدم هو يساك جناشي وبكي أربعين سنة يزونا ينا عجلت بشكرة أربعين قلت هذا البيت وبعد أربعين سنة بعد شكرة أربعين أمره الله في الله هو آدم ببناء بيت المقدس في هي هما تم بيت المقدس يجي جنا فكان بينهما sai ya zama tsakanin Ka'aba da Baitul Maqdis 40 sanatan shekara 40 amma ginin Adama banda na mala'iku ai baina bina'i Adama tsakanin ginin Annabi Adamu ne Ka'aba da Ka'aba wa bina'i da Baitul Maqdis da ginin sa Baitul Maqdis wa ma ma qala al-mufassiru amma abinda Jalal ya faɗa min anna al-mala'ikata banaw wa baina bina'i mala'ikata cewa mala'iku sun gina shi وبين بناء الملائكة مكان جن الملائكة وبناء القدس كجن بيت المقدس أربعون سنة شكرا أربعين فهذا صبغ قلم منه رجاء القلمين بل بلدي فكا بينهما فكان جن كأبا نفرقه da tsakanin ginin baitul maqdisi shekara dubu biyu ne da arba'in shekara dubu biyu ne da arba'in wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi awwalu ma zahara ala wajhi al-ma'i farqan abin da ya bayyana kan ruwa da duniya ruwa ne ga baki daya to farkon abin da ya bayyana akan ruwa inda kalki samawati wal ardi ayin halitta sama da kasa zubdatin wata kumba bai za ubara fa duniyar sai aka shimfida ta sai aka shimfida al-ardu kasa min ta hatta ya karkashin ta wa hiya hadhihi al-ka'batu to wannan kumba fara dinnan wanda aka miƙe kasa a kanta shine wannan ka'aba baitullahi shine dakin Allah fi muqabalati fi muqabalati albayt alma'mur akwai irin sa a sama daidai sai ta wannan Ka'aba din da za ka yi ta tashi ke ta tashi ke ta tashi kan Ka'aba din nan kai ta tafiya haka je sama bakwai sai ka dunguri baitul ma'amuli iya girman su daya iya fadin su daya allazi shi sama wanda yake sama shi kuma mala'iku shi take addanta take kewayawa kullum mala'ika dubu saba'in ne yake shiga ya yi ibada ya fita shi kenan sai tashi kiyama mubarakan wannan ka'aba din nan mai albarka ce baitan za barakatu ɗakin Allah ne mai albarka barakatuhu yana daga albarkar ka'aba amnul wuhushi amincin dab namun daji haulahu gefensa wa adamu ta'arrubi da rashin ga namun daji nan ga tattabaru nan suna ta tashi amma ba dama a taɓa su su ma suna cikin amincin Allah saboda duk wanda ya shiga nan ya aminta hakan ka yi dawa cikin kaya harama da haji kana kallon abun farauta ba dama ka taɓa shi wa adamu ta'arrudu man istajara bihi da rashin bujurowa wanda ya wanda ya ratayu ya tsaru da wannan ɗaki duk wanda ya tsaru da shi ya ayyi surin shi kenan za a ka an kaje shi kenan idza laqiya insanu idan mutum ya haɗu da katila abi wanda ya kashe babansa inda hunan wajen ka'aba la ya ta'arradu lahu bai ko kula shi sai dai ya ce a haɗu wani lokaci amma yanzu ana ɗakin Allah wanda Allah ya sa masa aminci to amma da duk wannan karatu ba amma yanzu kuma sai ga hukumar Saudiya ta shiga har ka'aban ta an sako mutum an a hannu ba kashe wani ba ba zaga wani ba wai visa ta ce ta kare yanzu wanda visa ta kare har cikin har jinjin kaban ake zuwa a danko shi to wannan saba sai dai a hana mutum fita ko kidaye ya gudu ba dama abin ciki sai dai a hana mutum ya fito a hana wani kuma ya sai abinci ya kai masa shi ba zai fito ya ci ba shi wani ba zai ci abinci har yunwa ta yunwa ta yunwa ta yunwa ya ba zai fito ai ya iya fitowa to shi kenan a kama shi amma ba damar a shiga wajen ba ba damar a shiga wajen saboda alfarmarsa to haka yake wa hudan shiriya ne lil alamina ga halitta ga baki da li'annahu qillatun domin shi gaban sun su ne ko a ina mutum yake nan yake sa fuskarsa Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim.
shi a cikin ka'ab a cikin wato farfajiyar ka'aba din nan akwai ayatu akwai mu'jizozi bayyinatun wato a sanadi yanha yana daga cikin mu'jizo akwai abubuwa na ban mamaki yana daga cikin ta maqamu Ibrahim maqamun annabi Ibrahim inda annabi Ibrahim ya dinga takawa to wannan aya ce a sarari duk mai son ya ga mu'jiza annabta duk mai son ya ga mu'jiza annabi ya je ya ga muqamu Ibrahim shine wannan dan keji da yake kusan jikin Kaaba nan da ake samu muqamu Ibrahim alhajarul ladhi shine dutse wannan da kama alaihi annabi Ibrahim ya tsaya a kansa inda bina'il Ka'aba nan gilin Ka'aba fa asara qadamahu sai kafafuwan Ibrahim suka yi gurbi dama annabawa suka taka dutse sai dutsen ya zama gumba sai kafa su talota a ciki sai ka kafa su ta fito raɗa a ciki amma idan suka taka rairayi ku ba a kafa su ba wani yana daga cikin mu'jiza annabta to annabi ibrahim wannan dutse shi ya taka lokacin da yana gini inda bina ilka abbas ba sa raka da ma sai kafafuwan suka yi hoto a ciki wa baqiya ila al'ana kuma har yau wannan hoto na kafa annabi ibrahim ya wanzu a wajen shekara dubu biyar ko da wani abu ma a tadawulin zamani tare da tsawon zamani wata dawulin aidi alaihi da wato shashafawar hannaye in na zamanin nika na zamanin nika amma har gobe hoton kafan nan ta annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yana nan wa fihi tafsirul hasanati akwai ninninka lada a cikin ka'aba duk wanda ya zo nan ya yi ibada to ta nunku ta nunku kamar yadda ya zo a cikin hadisi akan wace ya a kowane irin masallaci wa annan tsaira yana daga cikin mu'ujizar wannan ɗaki cewa tsuntsu bai hawa ta kansa ya shige ko tsuntsu ya zo sai dai ya fauke ya goce shi ma ya kawa ya shige ya kama gabansa a rawayen da tsuntsu zai ya fita kansa to sannan da wannan dutse da mukamin ibrahim da wannan dutse na shan nono hadar al'aswar ina dukkan su ya kutu ne na aljanna yau babu wani abu a kan ƙasa abin da za a ce na aljanna ne sai dai ga wajen mu musulmi sai kuma wa'annan abubuwa wannan mukamin ibrahim da abu to wannan ma kullum dai muna faɗa dai dan dai mu zuciyarmu ta kama ko ba dan wani ba wannan ma ya isa mu ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maqamu ibrahim dinnan da Allah yana ta girmama shi a cikin Qur'ani fihi ayatu akwai ayoyi mu'jizozi abubuwan ban mamaki bayyanatun a sarari maqamu Ibrahim daga cikin su inda Ibrahim ya tsaya maqamu Ibrahim din nan ba ba wai kabarin Annabi Ibrahim din ne a wajen ba ba wai Annabi Ibrahim a wajen ba a'a inda Annabi Ibrahim ya taka ne ya shige wajen yi hoton abasa hoton abasa ne Allah yake cewa ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim idan Allah yana koda hoton kabar annabi Ibrahim ina hoton kabar annabi Muhammad sallallahu alaihi shi ba annabi bane shi annabi Muhammad ba annabi bane shi in ya taka dutsen dutse baya lotsawa ne annabi Muhammad in ya taka dutsen dutse yana lotsawa kafin kafin wajen shekara hamsin su Ali Sa'udi ‘yan gidan Sa'udi din nan su ƙarfi, wahabiyanci ya ƙarfi a Makka, waɗanda suka je alhazai a wancan lokaci sun gaga irin waɗannan abubuwa. Amma da Ali Sa'udi suka yi ƙarfi, wahabiyanci ya ƙarfi, suka dinga faffasa irin waɗannan abubuwa. abubuwa alamomi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dinga faffasa su Turkiya ta zo da jirgin ƙasa hoton yana nan littafin yana nan wanda Turkiya ta zo da jirgin ƙasa duk ta kwashe waɗannan abubuwa na tarihi ba sata ta ba komai ba dan dai ita ta je ta kiyaye su a wajen yau duk abubuwan nan na tarihi inda annabi ya taka akushinsa tutarsa bargonsa sandarsa wane daga Turkiya sai dai ka je Misira. Daga Turkiya sai dai ka je Misira. A baban da Saudiya. ‘Yan akusa, ‘yan akusa yana nan bayan baki a kogun alazai sun san labarin ‘yan akusa. Bayan baki aku darƙasu, a nan ‘yan akusa suke. A nan Allah ya sauka wa da manzon Allah ma'idatu shi ma. Abin da ya zo daga sama ‘yan akusa. Akwai hoton lotsewar kirjin raƙumin manzala annabi ya durkusa da raƙuminsa da sandarsa da ƙafafuwansa a yan akusa saboda ziyarar da alhazai suke saudiya ta tsana wajen nakiya dutsen ya tarwatse ga baki da wai za a yi shirka za a bauta wa wajen ƙafa annabi amma ga ƙafa ibrahim ba mu taɓa bauta mata ba sai ƙafan manzo Allah ce inda ya taka za a bauta mata aka tsana wajen nakiya ya tarwatse da dinan da manzo Allah ya shuka sallallahu alaihi wasallam da dinan da Maryam babar Annabi Isa ta girgiza wa huzzi ilayki bi juz'in nakalati har yau yana nan a Falastin auren da Annabi Isa Annabi Isa yayi wata mu'jiza da shi duk kiristanci za ji suna faɗa wannan aure har yau wannan aure yana nan sun kewaye sun mai da shi wajen tarihi amma yau dabinan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dasa da aka ga alhaji suna ta siya ai wannan dabinan da duk aka girbe dabinan ma duka baki da duk aka girbe dabinan ma duka baki da alhamdulillah yana daga cikin shehu mu shehu Adamu Azhar radiyallahu ta'ala anhu ya ya hajji tun wajen 1900 ya zo da kwallayen dabino ya zo ya dasa dabino a nan azara har yau wannan dabino yana nan guda ɗaya a tsaye dabinan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kwallon na dabinan da manzon Allah ya dasa amma yau sauri an kaje ba duk an tarwatsa idan ka je Turkiya akwai rijiyar annabi Shu'aibu akwai rijiyar annabi da ya rashin lafiya annabi Ayuba هذا قرقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب buga kafarka ruwa zai dinga tsatsakowa a wajen da ya buga kafarsa ruwa na aka fafata aka kwatsa aka har ya zama rijiya wannan rijiya da Bilal ya zauna a Turkiya Bilal Habashi da ya zauna a garin ya zama ruwanta yake sha ruwanta yake wanka da sai aka sa mata bi'iru Bilal biro ayuba ce kuma biro bilal ce ita ce rijiya annabi ayuba kuma rijiyar bilal ce wannan rijiya har yanzu na a turkiya ko yanzu za ka dinga duba jazira din nan da azumi za su yi arzur risala kasashen da ake annabta arzur risala za ka ga rijiyar nan da ruwanta da komai yanzu in ka je kuba rijiyoyin da sai na ali ya sha ruwa da su ko ya haka duk waɗannan rijiyoyi suna nan lafiya da ruwa a ciki amma rijiyoyi wajen goma sha biyar da manzon Allah ya abu da su a Madina duk ga na muna karanta su a hadisi ba ɗaya yau a kan kasa littattafan suna nan hannunmu al-madinatu bainal badi wal habil madina jiya da yau haka sunan littafin suke ko yanzu mutum ya zo jira sai in bashi littafin almadinatu bainal madi wal hadiri madina tsakanin jiya da yau zai ɗauko ma tarihi rijiya kaza tana waje kaza ita ce wata shamhuji yace kaza yace kaza mun danta ruwanta iri kaza tsawonta a sama iri kaza tsawonta cikin ruwan iri kaza amma da mu na jina ta zauna muka ce a yi titi a kanta ba komai duk an yi tituna a kansu ko ko yansu an yi otal otal a kansu wai kan musulmi su zo su sha ruwan su shirka shi dai musulmi banza ne komai dai ya shirka ya shirka a ruwan rijiya ya shirka a hoton kafan banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirka a yan komai amma ba a yi shirka a rijiyar shu'aibu ba ba a yi shirka a duk waɗannan abubuwa da suke nan ba to wannan kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko mutum ya yadda ko bai yadda ba wani ya an faɗi haka kin manzon Allah ya buɗo tebul ya ga ga harabi ana ta sallah duk ga su dai ana ta sallah harabi ya shiga wai yanzu wa'annan za a ce maki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya gani kawai akwai abin da in aka rusa shi sallan ma ga baki daya sai ka zamanto zuciya ba ta yi amfani ba dama haka manzo Allah yake in ga sallar sai ka raina taka duk wani abu na yau alhaji in ya je makka in ya je makka ko ya je madina babu wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai gani babu ko in ya je madina babu wani abu na manzon Allah da za a ce wannan abun na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da zai sai dai masallaci masallaci ba gashi nan ko ko karin su akwai sai dai masallaci wannan abu da muke faɗa da da bature shi ya fi sanin darajar abu kuma mudin musulunci ƙur'anin nan namu yana magana tarihi sosai siru fil ardi fanzuru ku yi tafiya kan ƙasa ku gani wabirun mu'aqqalatin wa asrun mashidun wa waye gidaddajin adawa da kuma duka shi na Allah ya bari duk ana gani duk kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gansu ya bar su nan ya zo hijiru madiyana ya shige yace kowa ya sauri ya shige yana kuka wajen annabi bai ce a rurrusa su ba saboda tarihi ne ko mutum ya wa'azi wajen bin Allah ko mutum ya wa'azi ya san waɗanda suke wannan amma duka ya sun bari sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk babu yanzu dai gashi a Qur'ani kowa yana karanta fi ayatu bayyinatun maqamu Ibrahim Allah yana koɗa mukamar annabi Ibrahim Allah na ta kai wattaki min makami Ibrahim wa musallim ko rigima wajen abin da sallah inda Ibrahim ya taka fa ya hoton kabar ya Allah ya ce a dinga sallah a wajen ina inda annan Muhammad ya taka sallallahu alaihi wa sallam komai za a yi shirka komai dai mu musulmi komai dai mu musulmi ba mu da hankali komai dai mu mai da shi Allah komai dai mu shirka komai dai mu shirka komai dai mu shirka ƙarya an ɓoye ƙin manzon Allah a cikin za a yi shirka za a yi shirka za a yi shirka shi ba su yi har za a yi shirka mun je hajji wani lokaci zanzan da in ka shigo ka a cikin farfajiya ka'aba ga ga kofar da zaka tattaka ka tattaka mata takala ka shiga inda zanzan yake har inda rijiya take za a ganta a cikin bila yau babu ina cewa da wani inna Allah ka ga ga abu ai ai shin kyauta ai dan ka ai shirka nace banza ban za mu rasa abin da za mu bauta sai rijiya. Ba mu bauta wa teku oshen oshen gasu ba, ba mu bauta wa kududdufai ba mu bauta a ba sai rijiya. Gidan kowa akwai rijiya, sai rijiya. Yanzu ɗanka in ya zo gaba me zai gani. Mun je kandaku, suratul ahzabu gatar gaba ɗaya a cikin Qur'ani. Surar kandar da labarin hakan da labarin da abubuwa amma ba wajen an shafe wajen an yi jiki ba yadda za a kace nan ne inda manzo Allah ne ya dinga hakawa nan ne inda qul allahumma din nan ta sauka a cikin ramin nan da manzo Allah nan ne inda manzo Allah ya bishara yake zai kama farisa zai kama rum zai kama kaza kaza duk waɗannan tafsirin qur'anan nan duk wurin da za a yi tafsirin ka je ka ga abin la da shi duk babu an ragargaza mai ka ai shirka to kaga musulmi muna da cewa kafirai sun mana kaza kafirai sun mana kaza kafirai sun mana kaza akwai waɗanda sun mana karnar da gwara ta kafiran ma gwara ta kafiran ma ta karnar da suke wannan abubuwan manzo Allah din nan sallallahu alaihi wasallam kullum muna faɗa biru biru garsu biru garsu manzo Allah yake da sayyidina Ali idan na rasu a ebo ruwan biru garsu da shi za a yi mun wankan gawa da wannan rijiya ajiye sama yadda muke yin dafan zamzam mu zo da shi mu dinga yi wata kwan rijiya biyu biyu garsu kowa a dinga zuwa ma a ruwan kan gawa a nema wanka da shi annabin Allah ya ayyana ga ruwan rijiya da za a yi ma wankan gawa da shi wa ba zai so a yi ma wanka da wannan ruwan rijiya ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyarsa ta ajaji yace a ebo ruwan rijiyar Madina guda bakwai a haɗa ko jiɗe a zuba mun zan tashi da a bar rijiyoyin nan mana a dinga ebo ruwan rijiyoyin nan bakwai ana zuba wa marasa lafiya kamar yadda manzo Allah ya ce duk wanda ya ci dabinan Madina bakwai magani ne Madina manzo Allah magani ce daraja ce da ita kuma waɗannan rijiyoyi ba rijiya ce kawai ma da manzo Allah ya zai tara ba wata rijiyar matacciya ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai tofa yansa yan yana jira idan tana ruwa zai bude ta dinga tashin kumfa wata rijiya annabi zai ce a je a kafa kibiyansa a ciki wata rijiya annabi ne zai zura kafarsa da kansa a ciki ruwan ya taso sanin zanzan da dukkan darajarsa da dukkan alfarmansa kafa annabi isma'ila ce ta turza zanzan ya fito ko ko jibrilu ne ya taka zanzan ya fito da jibrilun da isma'ilu alaihi wasallam duk wannan kafa ce ta kai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abubuwa dan dai mutum ya ji ya san yadda zai rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau abin da ya rage kabarin sa kabarin na san mata sun san yanda za su ba dan sun san taba shi bala'i ne daga Allah ba kuma nuru zance sa wani sarki ne na ayyubawa na cikin salahuddin al-ayyubin nan nuru zance ya yi wa kabarin manzo Allah wata irin katanga ta darma ya sa an yi haka an kewaye ɗakin da kabarin yake kaburburan guda uku suke ya sa aka yi rami aka yi kewaye kamar za a yi condition tsaho ya yi tsaho a ƙasa sosai ya sa a kawo madarma ta ko'ina haka aka dinga narka darma ana zuba sai da ya yi dakin din darma ta kewaye ba yanda za a yi ka iya huda wannan darma ka iya shiga nan inda yake in ka duba dukkan ko daga Saudiya da samu ya zo almadinatu bil madi wal hadir sai ga kissan wannan katanga wannan condition na nuru din zance da ya zo a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da irin wayannan abubuwa to kabarin ba abin da ba a faɗa ba ai waye ya shigar da shi ai kaza kaza duk gashi nan tausi'a gyara gini da gini zuwa duk za ka kaba ake amma ta nan inda ɗakin nan da kabari yake amma nan gaba an bashi musulmi saboda girmama wajen za su cire takalman su tun daga can wani waje an sa wata irin gesi mai tsaba sanyi komai sallar da bin ka taka da kan nan malam dole ka nemi takalmi gaba abubuwa ne ga shi nan wannan abubuwa da muke wada duk abin da muka je muka gani ne ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ba alfahari ba kawai ne ce wai ko labari aka faɗa Allah ya soke Allah dai shi zai yake kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake kiyaye alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubunnai dubunnai ba abin da ba ai ba to ko manzo Allah yana nan masoyansa suna nan girman sa yana na hatta shi da in dai mutum yana da hankali da Allah yana girmama inda ƙasar Ibrahim ya taka to kai ban ba da hankali ai ka ne to wani annabi na ba shi da irin wannan mu'jizar ne don yana da irin wannan mu'ujiza ni annabi na ba wani waje da ya saka to in yana da wani waje da ya saka ina wajen ya aka yi sai ka maka ne ma ko to bi ayatun bayyinatu akwai ayoyi wato mabayyana a sarari mu'ujizozi abubuwan mamaki yin haya daga cikin ta maqamu ibrahim maqamin nan na ibrahim da ya tsaya alhajar allazi qama alayhi dutsen da annabi ibrahim ya tsaya inda bina'il bait yayin gina ɗakin ka'aba fa asara qadamahu sai tsababuwansa suka yi gurbi wa bakiya ila al'ana har yau wannan gurbi na kafa annabi ibrahim yana nan ma ta dawul zamani tare da tsawon zamani wata dawul aiki da shafawa hannaye alai a gansa wa minhu tadhibul hasanat fi akwai ninnin kalada a cikin yin ibada a nan inda ka'aba take wa annan tsaira cewa tsuntsu la aluhu zai hawa kan ɗakin nan wa man dakalahu ومن دخله kana amina wanda duk ya shiga ɗakin Ka'aba din nan ai inda ɗakin ne yake ko kuma da kala maqama Ibrahima wanda ya shiga muqamin nan na Ibrahim kana amina ya zama to amintacce la yu'ta radu ba a bujurowa ilayhi gare shi bi kaslin da kisa au zulmin ko zalunci wa da zalika da wani wannan haza wannan min barakata hadha albayt yana daga albarka ɗakin nan na Ka'aba wa min barakati yana daga albarkar Ka'aba kasaratu sawabi yawan lada liman hajjahu liman liman ya hujja ga wanda yake hajjantarsa ya zo man hajja duk wanda ya hajji balan ya rufus wato bai yi ba ba ko bai sa da iyali ba walan ya fusu bai yi fasikanci ba raja zai dawo gidansa min zunu zai dawo min zunubi daga zunubinsa ka yau mai waladatu ummuhu kamar ranar da uwarsa ta haife shi man hajja marratan ya zo duk wanda ya hajji guda ɗaya fakat addabari ya sau ya ba da abin da yake kansa ya ba da farilla dama abin da Allah ya faranta wa musulmi hajji ɗaya to in kai hajji ɗayan nan ka ba da farilla malamai suka ce idan biya ma akai kai ba ka da kuɗin hajji wani mai kuɗi ko wani ɗan uwanka ya biya ma ka je to ran to yayi kai hajjin farilla amma ran da Allah ya baka kuɗi ka biya ta ka ta kuɗin ka ma ka je ka ce ita ce ta farilla wannan ta zama ta nafila ka biya ta ka ta kuɗi ka je ka yi ta farilla to duk wanda ya je hajji sau ɗaya فقد أتى فريضته يا ذاك فرلا حج ومن أتى ثانية duk wanda ya haji ta biyu fakat dayana rabo yanzu ya ba ubangijin sa bashi yanzu bashi ya shiga tsakanin su da Allah ka jin kai haji ta biyu yanzu ka biyo Allah bashi kenan in kai in kai kai haji ta biyu wa man hajja salisatan wanda ya haji ta uku fakat harrama sha'arahu wa jasadahu minan nar Allah ya haramta gashin sa da jikin sa ba su taba cin wuta ban kai haji ta uku Allah ya saboda wannan misalwa wa hadha baiti wannan ɗaki haddahu jami'ul anbiya duk annabawa annabawan nan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk sun yi hajji illa arba'atan min sai annabawa hudu ne kadai ba su yi hajji ba annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk sun yi hajji sai annabawa hudu ne kadai ba su yi hajji ba min adama tun daga adamu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam zuwa annabi muhammadu ma fihin nabiyyu babu wani annabi illa hajja sai da ya hajji illa arba'atan minhum sai mutum hudu sune annabi hudu annabi salihu annabi lutu annabi idris wa'annan ne kadai ba su yi hajji ba a duk annabawan Allah sun yi hajji wa'annan ne Allah bai yi sun samu dama ba ma siwahum wa'ansu wa'annan min al-anbiya ne daga annabawa wal mursalin da ma'aika kullihim dukkan su hajju hadal baita sun hajjanci wannan daki law kana baitan wannan daki da ba dakin Allah bane ba ma da ba ma ne daraja bane aka ce duk annaba sun zo sun kira shi ai aishe shi daraja ko da ba ɗakin Allah ba ne ko da ba shi ba shi da kuma a cikin kansa a ce duk annabawa sun zo sun kewaya shi ai aishe shi daraja ko laukana baitan ajiyan da wani ɗaki ne mujarrabi irin kowane ɗaki fakat wata radda da alaihi al'anbiya wa annabawa suke kai da kawawa dinnan a gare shi wa salihuna da bayin Allah annabawa da sahabban su sun zo su kewaya maza Allah da sahabbansa sun kewaya tabi'ai bayin Allah waliyan Allah duk sun kewaya wa salihuna salihai min awwal tari tun barkon duniya ila yaumina zuwa yau kuma har tashin kiyama la kafahu barakata dari shi wannan aiki da daraja ai har kai masoyi kana kewayawa kana tunowa kana hotantawa ga ran da manzo Allah yake kewayawa sallallahu alaihi wa sallam ko huwa baitullahi bare kuma lafiya ma balle ma huwa baitullahi shi dakin Allah ne tabaraka wa ta'ala yanda ya dace da Allah Allah ya kira shi da haka banawul mala'ikat mala'iku ne suka gina shi da farko fa atau bil hajar al aswad sai suka zo da hajar al aswad dutsen nan da ake ce masa shan nono abiyadu fari ne shi min laban ya fi ya fi nono ma fari min yaqutul jannati daga yaqutul diamond ne na aljanna aka zo da shi shi hajar al aswad din nan wa ja'alu fi rukuni suka sanya shi a rukunin hajar al-aswad wa qala al-haqqu jalla wa ala Allah mai girma daukaka a gare shi ya dauka yake innahu yaminullahi wa hajar al-aswad na hannun daman Allah ne yanda ya dace da Allah innahu yaminullahi wa hannun daman Allah ne yanda ya dace da Allah fi arzihi akan ƙasa Allah man masahu duk wanda ya je ya shafa hajar al-aswad wajen shan na da za ga ana cumya ana kokawa ana waye kuma har an ba sa ma fito Abdullahi bin Umar yace ko hakoranta za su rige kaje ka ka sumbanci wajen kuma ko da kokawa ko da ne zai same ka kaje ka shafa wajen dan ya zama kun yi hannu da Allah kai tun daga nan duniya tabaraka wa ta'ala wa qala Allahu jalla wa ala innahu yaminullah shi hannun daman Allah ne yanda ya dace da Allah fi arzi akan kasa man masahu duk wanda ya tafa hajar al-aswadi faka annama safaha rabba kaman yayi hannu da hannu da Allah tabaraka wa ta'ala da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya shafe shi ya sumbance shi ya kuka ya kuka ya kuka ya kuka sahabbai har sai da suka yi tausayin sa ya dago kai suka hada ido ta sayyidina Umar yace Umar hunaka tusabul abaratu anan ake zubar da hawaye hunaka tusabul abaratu ma'arifa sai zukur a wajen mal wannan ma banahu adamu yayin da annabi adam ya gina shi wa banahu shisu annabi shisu ya gina shi wala da hudansa banahu ibrahim annabi ibrahim ma ya gina shi rafi asan na hudu mala'iku adamu shisu ibrahim daga ibrahim kuma ba a ƙara gina shi ba sai ginin da lara to jirhum ba jirhum sun gina shi ila amalikawa sun gina shi sannan Qurayshawa suka gina shi sannan Abdullahi bin Zubair ya gina shi sannan Hajjaj bin Yusuf Sakafi ya gina shi sannan Ali Sa'ud ma sun gina shi muna da littafin su na sabon gini da suka yi na tarmimin sa wannan da suka yi Faisal ya dan akwai inda ya dan ya dan yi lalace Faisal ya tara malaman duniya ya shawarce su ya za a yi wannan ɗaki ba kan kowane ɗaki ba ne ƙasar sama ya za a yi da ita shine abinci malamai suka ce a gyara shi a dubu littafan tarihi ina aka ebo duwar waɗanda aka gina shi aka ce jira da dutsen arfa da abu zito a ebo na nan ke ra'ayi da ƙasar da aka cire aka ce a yi haka cikin malamin abin ne ta a wajen don bayan da za a yi ka fito da tsakuwa haram ne ka fito da tsakuwa haramu ka kawo ta hillu ba wai ka baro da ita Saudiya din ba ka fito tsakuwa harami ka ɗago ta kawo ta hillu haram ko ka ɗau ta hillu ka shigar da ita ta harami da da da da su wa'annan da suka suka yaƙi Ka'aba magulu da suka zo karamiɗawa an yi wani sharri na wa'ansu karamiɗa da suka zo da sharri suna takawar su musulmin ne suka ce hajar al-aswad din nan guluwi cikin addini ba wai a ce ko an bauta manzo Allah ba ko sai suka yi hajar al-aswad ma bauta gunki da sai an cire shi da Ka'aba duk wa'adin suka ce ba ruwan su da wannan duka hajar al-aswad da bauta gunki karan karani da suka zo suka dake hajar al-aswad har sai da ya fanfan gare har yau in ka dubo san akwai wajen fanfan garewa da yanda aka like shi da azurfa da komai sannan suka balle ba wanda ya iya kan sun kama makan a wannan lokaci suka cire shi ga baki daya sannan suka yi sham da shi kafin a je sham sai da raƙumi dubu ya mutu a ƙarƙashin hajar al-aswad a tsora raƙumi ya yar tafiya kaɗan ya mutu a tsora wani ya yar tafiya kaɗan ya mutu sai da aka yi wajen shekara ɗari biyu da wani abu ba hajar al-aswad sai da Allah ya sa aka ci su da yaƙi aka yi nasara a kansu sannan kaliban wannan lokaci ya kwato hajar al-aswad da kun ɗaya ne ya ɗauko shi tun daga shan ya kashi a ka'aba ya kun ɗaya ne ya kashi duniya ta ga abubuwa mala mutum ya zo da sharri cikin addini ya zama ya gane addini ya gane cikin addini to to to wannan shine hajar al-aswad to malai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya in ka dubu akwai asida in ka dubu wanda suka gina wajen mutum goma kenan wanda suka gina Ka'aba din nan. To har zuwa wato ginin Annabi Ibrahim alai Ibrahim al-Khalil. Annabi Ibrahim ma ya gina shi alaihi salatu wassalam annabi ibrahim ya gina shi yayin da annabi ibrahim ya gina shi ufiya bi hadal maqami sai aka zo masa da wannan muqamu huwa hajarun dutse ne kadara salatata azrulin kamu uku ne famansa kamu uku ne ai ya shiga cikin ginin ka'aba din dan wannan da ya dan buzo din nan ba shi kadai ne kamu uku ne in ka duba shi kamu uku kana yajibu alaihi ya fito shi hajarul muqami ke na wannan dutsen da annabi ibrahim ya dinga sa hajarul aswad daban kuma hajarul muqami daban kana yajibu alaihi ibrahim lokacin da annabi ibrahim yake gini yana tsayawa akan wannan dutse da kafafuwan suke ciki wanda ake cewa maqama ibrahim shi kuma ba a kwance ba a tsaye ne yake kamu uku a tsaye shi maqama ibrahim a tsaye ne yake kamu uku kana yajibu alaihi ibrahim libna ila ka'abati wal muhandisu burkinan ginin jibril alayhi salatu jibril shine burkinan burkinan ginin ka'aba din wal bani ne yin ginin kuma ibrahim al khalil annabi ibrahim wa tilmizu dan ba dan aiki kuma almajiri ne yin aiki allazi ilu wanda yake taimakon ibrahim kuma isma'il alayhi salatu wa salam wa mika'il annabi isma'il da da sayyidina mika'il sune suke taimakon ibrahim kuma wajen gini huwa allazi yusaidu isma'ila shi mika'il shi yake taimakon isma'il wa kullama shagala ibrahim bil bina'i duk lokacin da annabi ibrahim ya shagala da gini hatta dalal bina'u har gini ya tsawo alal hajiri a bisa dutsen nan allazi ya kiba alayhi wanda ta dawal al hajiri sai gini sai dutsen ya tsawo dutsen ne ya zama tsani in annabi gini da ya kai sama dutsen ne in in annabi ibrahim zai zai taka sai ya yoka in annabi ibrahim ya hau dutsen ne ke yin sama yayi tsari ya sama ya kasa dutsen ne ke mujiza annabta wannan muqami Ibrahim din nan to alhajar al-maqama ata ya bulaga Ibrahim al-Ka'abata har Ibrahim ya kai wato tsayin Ka'aba din nan banahu ala hada shakal ladhi yajudu ya gina shi a wannan shakali da muke gani wato kamu 30 ne sama zira'i 30 ne Ka'aba zuwa sama wallazi yakizu alaihi salatu azra amma dukan gaba dai kamu uku ne amma Allah yake tsawo da shi hajjar da kamu 30 وأثر أقدام إبراهيم أبابون النبي إبراهيم سكا يقول على جندوسا على المكان إلى الأرض أنا هيا آثار قدم إبراهيم وتوتنا كفر النبي إبراهيم موجودة تنانا كأنه وإعه الآن كي كاشي يا جناش يا تاكاشر كان الناس يتبركون به متعني نسيجي شابا دم البركة عند النبي الله يتاكا وقد سعودية شين سعودية سكرية شدة وأنها wannan abu da makamin Ibrahim din nan makabata an yara nasu wai kan mutane su gani jahalar min dan jaki da gare su wa hadal maqam wannan maqami aidan min yaqutu jannati yaqutu ne na aljanna la tajidu ummatan ba za ka samu wata al'umma ba fi duniya a duniya inda hu shay'u da suke da wani abu to a ke da aka tabbatar annahu min aljannati shi wannan abin daga aljanna ne illa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sai wannan al'umma ta annabi Muhammad alaihi wa sallam zo Allah zuwa narga da Allah da Allah ta shi yo Allah da alhamdulillah da Allah da zauna mun ga wace alhamdulillah ba wata al'umma da take da wani abu na aljanna yau akan kasa da duk an san aljanna sai al'umma nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine muqamu Ibrahim dinnan inda annabi Ibrahim ya taka da kafarsa wa hajar al-aswad da hajar al-aswad dinnan wajen da ake cewa shan nono min ya kutin jannat wa'annan daga ya kutin aljanna ne laysa fi dunya shay'u ba wani abu a cikin duniya min aljannati na daga aljanna illa za ni sai wa'annan guda biyu halan ma banahu ibrahim yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wa salam ya gina shi hadal bina'a wannan gini wa atamma bina'ahu ya gama ginansa amarahu allah sai Allah ya hore shi an yi nadiyar nasa ya kiran mutane li hajji hadal bait su zo su yi hajjin wannan ɗakin Allah faqala sai annabi ibrahim yace kaifa unadihim Allah ya zan kira mutane wahum ma'adubu na ba su su arabu ne fi aslaji abaye suna cikin tsatsan iyayensu qala Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce alai ya daukaka ya girmama alaika du'a'u ba kira nake kai ba ikiran wal isma'u alayya ni zan ji yadda duk wanda nake so ya ji tabaraka wa ta'ala ana ni a wajena fa waqafa ala jabal sai annabi Ibrahim ya tsaya akan dutsen Abi Qubaysi dutsen Abi Qubaysi yanzu kuma yana nan cikin ginin Saudiya din na gidan nan na ahad kuma dutsen ku bai yana ciki wa qala annabi ibrahim yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum qabbala baitan ubangijin ku ya gina gida gashi wada aku ila haji ya kirawo ku zo ku hajjance shi fa hajju kowa ya taho ya hajjance shi istajabal hujjaju duk wanda Allah ya rubuta zai hajji sai da yake labbaik Allahumma labbaik a wannan lokaci kullum duk gaba daya min sa'ir an hayil alam duniya gaba ki daya wa hum bil adam ba su fa a wajen zai da suka amsa man istajaba duk wanda ya amsa fi zalika al a wannan rana labudda an ya hujja ba makawaye hajji wa man lam yastaji wanda bai amsa ba la ya hujji ba zai hajji ba har abada ko ya kara yin abun hajji walau tawaffarat inda wal asbabu ko da sababin hajji ga kudin ga lafiyar ga halin zuwa din amma in Allah bai sa ya amsa ba to ba zai je ba to kafa kuma mutum ya zauna kuma ga kudin ga kuma ya dinga sa to ya sani ko na amsa a kai ta shiri dai kai ta shiri dai in ka amsa Allah zai sauwake ma ka je in ba ka amsa ba shikenan sai ga wani abu daga Allah eh wani zai ga kudin ka ga wani bala'i kuma ya zo ya faru ko ma ya mutu ko wani abu kuma to nan bai amsa ba amma Allah zai bashi lada a lahira hujjaju kullum man istajaba fi zalika lam la budda an yahujja wanda duk ya amsa wannan sai man istajaba marratan duk wanda ya amsa sau ɗaya kuma da Annabi Ibrahim din ya kira wani ya amsa ɗaya man istajaba marratan duk wanda ya amsa sau ɗaya wahidatan sau ɗaya hajja marratan to zai hajji ɗaya wa man istajaba marratayn in sau biyu ka amsa hajja marratayn zai yi biyu wani raran kaza in sau dubu ka ansa ma sai ka je maka sau dubu in sau dubu ka ansa alhamdulillah Allah ya nuna mana bayan Allah da sun yi haji wajen fiye da hamsin shehu mu shehu Adam dan Kilori rabbi Allah ya yi haji fiye da hamsin da wani abu da wani an amsa fiye da hamsin banda kuma umra banda kuma umra shehu mu shehu Abubakar rabbi Allah da shauran shehu namu haka shine tafsirin ma rabbi Allah ta'ala an ya yi haji lira dama duk kuma shi ake tafowi da shi albarkar zamanin sa to Allah ya sa mun amsa da yawa a gama sa kuɗin a gama duk wannan bala'in da suke sawa duk wanda ya amsa dai sai Allah ya buɗa masa inda zai je tabaraka wa ta'ala da haka ma su huta kazalika fatajidul hajju zaka samu alhaji idza hajja idan ya hajji ya hinnu ila al-audat yana ta kwaɗayin komawa yana ta begen komawa ko ya sha wuya to za ka ga yana ta kwaɗayin ya koma ila tilkal amakin zuwa wa'annan wurare بدعوة إبراهيم سجد الدعاء النبي إبراهيم فجعل أبدة من الناس تهوي إليه Allah ka sanya zuciyoyin mutane ce ta kwaɗayin wato begen ta dawo zuwa wajen ɗakin nan. Taradda da wahidin min ashabihina wani daga cikin bayin Allah waliyai yayi ta zuwa hajjin nan lil hajji zuwa hajjin nan hatta hajja sittina marata har sai da ya hajji sittin wani bayan Allah ya hajji sittin hajja na ta yauma wannan bayan Allah sai ya zauna wata rana huwa yufakiru yana ta yin tunani fi hajjati a cikin hajjinsa hal su kubbilas shin wai hajjin nan ta karɓu to kila na karɓani ne a cikin bayan Allah din manyan ina ruwansu shi dai Allah ya ce ai kawai su yi to sai ɗaya yana ta tunani shin wai hajjin nan cikin da ya ta karɓu amla ko ba ta karɓu ba sani a sautan sai ya ji wani murya ya ƙuli yana cewa ana cewa wannan haji ya gulami wani da ka zauna kake irin wannan mugun tunani hal ta du'u ila baitika illa man tuhibbu kana kirawo wanda ba ka so gidanka duk wanda ka yadda ya shiga ma ka kira shi ya shiga ɗakin ka ai sai kana son sa ko da ka ga to ni ma tun da ka na kawo ka cikin ɗakin nan ai na san muna tare da da ba na san ka ba yanda zan yi ina da ka zo wajen ɗakin nan to ga wannan kuma kowa ya bishara ashe dan mutum ya ga Allah ya sa ya je ɗakin nan to kuma ba komai to Allah tabaraka wa ta'ala yana son fa qawiya raja'uhu sai kauna wannan bawan Allah sai karfi أن الله استجاب له ألا أمسى مثلا نحن أمة محمد مو الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نفعل شيئا ليس له معنى ba wani abu da muke aikata da ba shi da ma'ana mun masu ko ba mu gane ibada ba mu aikata kan Allah ce mu aikata akwai ma'anarta mun gane ma'anarta ba mu gane ma'anarta ba ba wani abu manza da muke Allah mu ba mai wasa ba ne abubuwan da ya sa duk ba mai wasa ba ne. Duk abin da muka aikata ko ba mu iya gane ma'anarsa ba. Sabida ba inda za ka iya gane ma'anonin aikin hajji. Ka kewaye ɗaki, ka gudu daga wannan dutse zuwa wannan dutse ka je wani fili alfa ka je ka zauna amma duk da baki daya tun da ke Allah ne yake aiki kenan kuma ma'anar tasa tana nan ciki. Tana nan ciki. Alhajju shi hajjin nan bimanzilati malikin wato matsayi yana abin da za a nuna ma na duniya wallahi masalla ala misalin sarki ne iska da insana da ya kira wani mutum ila biyafati zuwa wato liyafarsa sarki da ya shirya liyafa ko wani shugaban kasa ya kira wani shugaban kasa ya ce ina gayyatar ga gari na ko ina abu ko kuwa wani mutum ya yi kokari a wani abu wani shugaban kasa na wata na wata kasa ya kirawo shi to misali kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya kirawo bayinsa zuwa garinsa domin ya girmama su tabaraka wa ta'ala adatul kubara'i al'adan manya idza du'u ila mulaqatil muluk in aka kirawo su za su je su haɗu da sarakuna yatanazzabuna suna yin wanka yanzu shugaban kasa yake ka zo a Ghana ai ran nan sai kai ta tunanin wai wannan sabulu za ka yi wanka da shi ne wai wannan turare da wannan kaya za ka sa ko to ai haka ne sai su yi wanka su tsabtata wa yalbasuna libasan jadidan su sa sababbin kaya ta aziman dan girmamawa da maliki ga wannan sarki to faka jidul muhrima sai ka samu mai yin harama da haji wanda zai je gana da sarki Allah ya kalau ya ba adati sai ya cire kayan al'ada da ya saba min libasihi al'adi daga kayan sa na gida nan da ya saba wa ya tajarradu ya tubu ya tsaraitu wa ya bitasil ya yi wanka wa yalbasu rida'an ya daura zani wa izaran ya yafa mayafi wani alaini da silifa guda biyu fakat shi kuma Allah abin da yake so kenan to sai ga mutum ya yi wanka ya ɗaura harami ya yafa wani kuma ya sa silifa. Almaliku sarki idza da abaifa in ya kira bakonsa wa da'ahu idan bakon nan ya zo masa ya ci ila baiti al-kasi wa yusafihu zai zai kawo bakon nan wata fadar sa ke bantacciya ya ce a fada kaza za a gana da shi kamar yanzu abin da muka sani al'adar sarakuna irin na Kano kamar sarki ya yi wani babban bako sai a ce a fadar ingila za a akwai saurayen ma kala sunaye da su kala kala a ce a sauran ingila za a gana da wannan ko ko a sauran kaza ko ta fada zananta da abubuwan cikinta duk daban to haka al'adar su ma suke ko yanzu kuma yaren zamani idan american ka je kofa sai a ce a wata gona ta shugaban kasa ta waje kaza a nan za a je a gana da kai ko ko a waje kaza za a gana da kai to fatati ila baitullahi alharam to shikenan ga Allah ya girmama mu mun zo ɗakin sa wanda ba wani waje ne daraja ba wata fada ba wani gida ba wani waje mai daraja irin Ka'aba din nan to Allah komai talaucin ka nan Allah ya kawo ka inda zai kawo kowane mai girma nan Allah zai kawo ka wal hajarul aswad wannan dutse kuma na shan nono din nan huwa yaminullahi hannun daman Allah ne yanda ya dace da Allah kamar yanda ya zo a cikin hadisi to ya ga yana da kuma al'adar shugaba in ka zo kuma sai ya yi hannu da kai sai kai ta minna aiwa ne ya gaisa da ni ai shugaban kasa ya gaisa da ni ko sarki kaza ya gaisa da ni ko ba to ga hannun daman Allah nan ka zo ka shafa shi kenan kun gaisa da Allah tabaraka wa ta'ala kai musafaha da Allah yanda ya dace da Allah irin wannan hadisi su ake cewa mutashabihat kuma manzo Allah ne faɗa kuma dole ka faɗa ka san ma'anar ba ka san ma'anar ba ka yi imani kullum min indillah mutashabihat kenan amma komai abin ka dai ai baka ce zai jude da shi ne hannun Allah zai rasa abin da zai hannu amma kuma Allah ya ce hadarar aswad da hannun daman sa ne to shi kenan ka yi iman wal khuruj ila safa fita zuwa safa wal marwati wa ila mina zuwa mina kuma wa ila muzdalifati zuwa kwanan muzdalifa din nan wa ila arafati zuwa arafa wannan kuma duk yawo ne aka tafi da kai na shakatawa kuma ka je ga masarautocin Allah adatul muduki ai haka al'adar sarakuna yake idan ta da au kabila in suka kira babba wa ababu suka yi man liyafa ya karju na ma'ahudi sallar su sai a fita shakata da shi ila mahallati zuwa manyan wuraren su wa ila fasati ne zuwa gonakin su wa ila mamaliki zuwa fadodin su hadha huwa al-khuruj ila mina wannan shine fita mina ila arafati zuwa arafa wal audu ko ma kuma ila tamamil hajji in hajji ya cika ranar ranar sallah kuma a koma maka a zuwa tawaful ibada huwa yawmul ma'dubati shine ranar yin liyafa huwa yawmun nahari shine ranar da za a soke adayoyi gashi nan Allah ya kulu ubangiji yana cewa tujba ilayhi samaratu kulli shay ka'aba din nan maka din nan ana tattaro ƴaƴan itatuwa kowane iri ne za ka ganshi a maka duk dan yi ma da sunansa kake ji yau in ka zo maka sai ya ganshi gashi nan Allah ya kawo wajen da fa wajen haƙo ne ko ciyawa ba ta fitowa a wajen kuma haƙo ne amma komai na ƴaƴan zagawa ka sani ba ruwa amma komai na ruwa ga shi nan kana zanzan din ya isa duniya ya isa alhazai duka ga baki da gare kuma gashi nan ana kawa to duk kayan ni'ima sai ka bawa gari saboda Allah duk ya tattarowa liyabar sa saboda alhazai da suka za kuma su makan duk sun samu wannan albarkar ne dan alhazan da kuma wannan abu da Allah ya aji komai gashi nan lihaza kala saboda haka Allah tabaraka hasan bashar an mutane ma tattaro su ake yi ka ga mutane kala kala in ka in ka ji haji Allah walillahi ala nasi hajjul bait Allah ya dora hajjanta ya wajabta hajjanta wannan aiki ga mutane awjaba Allah ala nasi hajj hadha albayt Allah ya wajabta wa mutane hajjin wannan aiki to da ga zaka ga mutane kala kala kala kala kala ga sun za ka gani in kana ji da rauni kai yaro kana ganin ka gaji sai ga wani tsoho gashi da ya ci ma a ce wannan ko motsi bai iya amma ya cika kokari ma lokacin da ma ka daɗa ni cewa baka sani ba manista da ilai sabila wanda ya samu tabarki zuwa gare shi ai ɗari ɗan hanya fasarahu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fassara dama zuwa haji manzo Allah yake bizadu warrahila in ka samu guzuri ka samu abun hawa da an ka samu guzuri ka samu raguni haji ta hau kanka yanzu kuma in ka samu guzuri ka samu kujerar tafiya dan yanzu ko kana da kudin kujeru sai kare kuma shikenan sai hakuri kawai sai hakuri kawai to in ga guzuri ga kujerar tafiya a hannunka to hajji ta hau kanka hajji ta hau kanka rawul hakimu hakimu ne ya rawaito ومن كفر فإن الله غني عن العالمين wa man kafara wanda ya kafirce billahi da Allah aw bima faradahu ko ga abin da Allah ya faranta masa min alhaji na daga haji to a gaya masa fa inna Allah ubangiji ganiyun mawadaci ne alal alamin ga halitta duk gaba gida wai da Allah ya ce mu je hajjin nan ba dan mu kara ba komai ba a'a dan dai mu mu amfana to wanda ya kafirce yake zuwa to wannan malamai suke ta wannan aya ban tsoro ce mutum yana da halin hajji yake zuwa to Allah ya ce wa man kafara duk da fasararka wato wanda ya yi butulci kenan butulci Allah ya ba kaki amma dai Allah sai yi kafara kafara al-insu wal jinni mutane da aljanu wal mala'ikatu da mala'iku Allah ya wadata da su duka baki yawa in ibadatin da ibadodin su hazal kufuru wannan kafircin da Allah ya faɗa a nan wajen Allah waraga Allah ya kawo shi ne ta hadidan dan ban tsoro liman qadara alal hajji ga wanda yake ikon ya je hajji wata raka ya ba hajji mallan ya mallan ya suddahu mazalla yake dukkan wanda ba a tsare shi ba an hazal baiti ga wannan ɗaki maradun rashin lafiya lam ya tudda bi ana shi zuwa ɗakin nan ba lafiya kalau yake faɗarun talauci bai tsare mutumin nan ba yana da kuɗi da zai zo sultanin wani sarki ja'iri bai ana shi ya zo ɗakin nan ba kamar yanzu da su sa'udiyar za su sai adadin mutane kaza suka ba wannan ja'irci ne ba wannan addini so ake maka ko mutum biliyan da wajen su ya ɗauke su wajen su ya ɗauke su amma a ce wannan ƙasa an ba ta ‘yan kaza wannan ƙasa an ba ta ‘yan kaza Allah bai ce wannan ba annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ce wannan ba ja'irci ne wannan to wala su tsamin ja'irin ko ni wato sarki ja'iri ya ce kuma mutane kan su je mutum duk wannan bai same shi ba fa mata yana da halin ya je maka ya mutu bai je maka ba walan ya mutu bai je ba manzo Allah ya ce fal ya mutu yahudiya in ya so ya mutu da yahudi aw nasaraniyan ko ko in ya so ya mutu ba na kare wanda yake da hali da ke ba hadisin wannan hadisi ne قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب da ya mutu ya ku yahuda nasara lima taburuna bi ayati Allah wannan kuke kafir cewa ne da ayoyin Allah alqur'ani shine qur'ani wallahu shahidu Allah mai mai gari mai alama ta amaluna abu abin da kuke aika fa jazikum alai zai saka muku akan ka يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون Kulka ya musu ya alal kitabi ya ku al yahudu wan nasara yahuda nasara mazawa littafi lima tasudduna dan me tusrifuna kuke kautar da mutane an sabilillahi ga hanya Allah dini ne addinin sa man amana wanda ya imani bi takzibukum annabiya da karyatawa ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa katmu na'ati da koye subofin nan nasa har rauna wanda bai sani bai ce ga malamai ma sun ce babu ai ka san babu kenan a je waye kamar su suka hana kenan tabguna ha ku tablibuna ha kuna neman ta ai asabila wannan hanya ne wajen ta zama muku waddatan karkatacciya ai ma ilatan karkatacciya adin haƙƙi ga barin gaskiya wa antum shuhada'u ga shi ko ku alimuna masana ne bi anna dinal mardiya cewa addini yardajje huwa al-islam shine musulunci duk kun karanta wannan wa mallahu ubangiji bai zama wa bigafilin rafkanan ne amma ta amalu na abin da kuke aikata min kudu na da kafirci wata kazibu da karyatawa wa inna ma yu'akkirukum Allah yana jinkirta muku ne ila waqatikum zuwa lokacin ku liyujaziyakum domin ya saka muku akai dan kuma kun shigo zamanin manzo Allah kun ci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yahuda nasara suka yi ba za a halakar da su wasu ma sun ci albarkar wannan zamani amma ba sun sha banza ba shikenan za a Allah zai kama su da shi dama inna Allah yuhillu wa la yukmalu Allah yana dakatawa amma bai yafe ba
يا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ya ayyuhal ladzina amanu ya kun da kai imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in tudiu farika in kuka bi bangare wata jama'a min allazina uzi kitaba daga yahud da nasara sunna in kuka bi wata jama'a daga cikin yahud da nasara sunna yarzukum za su juyar da ku ba da imani kun bayan imanin ku kafirina ku zama kafirai sababin nuzul hadhihi al-ayati sababin sauka wannan aya annal ausa cewa kabilan nan ta ausu wal kazaraja da kabilan nan ta kazaraja hanata wayannan kabilu sun zamanto kabilatai ne kabilu ne guda biyu muta'adiyatai ne masu gaba muddata ne atin wa 20 sanatan shekara 120 suka yi suna kafka yaki tsakanin ausu da kazaraju da ƴaƴan gida ɗaya ne ƴaƴan dangi ɗaya ne a kan rakumi faɗan ya faru in ka duba ayatul arabi a kan rakumi ɗaya tak shekara 120 a ga ana sauka bala'i duk manyan suka tsari a wannan yakukuwa zai shiga muddata ne a cikin ishirin sanatan wato tsawon lokacin shekara ɗari da ishirin kun fi harbin da'imatan su suna cikin yaki a dawwami da an ɗan yaki kwana biyu an ɗan huta a kuma buga gangar yaki a kuma fito ba a fage wannan ma ja islamu yayin da musulunci ya zo wala kun rasula sallallahu alaihi wasallama suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama awwalu mallakiyahu farkon wanda ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sittatun minhu mutum shida ne minhum daga cikin su fa baya uhu sai suka yi mubaya'a da manzon Allah wa fil anil qadiri shekara mai zuwa kuma aka duba aka sittatun suka tabbatar da mubaya'a mutum shida din nan bi ba'ati itne ashara minhu suka kuma aiko mutum goma sha biyu fa baya uhu suka mubaya'a da shi wa fil anil saliki shekara ta uku arsalu salasatan wa sab'ina nahara suka aiko mutum saba'in da uku wa ashara niswatin da mata goma fa aka zulbai ata inda al'akawar suka suka tabbatar da bai'a a nan wajen akabat wajen minatin nan wajen jifa a nan aka zo aka wannan ba da haza bayan wannan hajarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-madina manzo Allah ya hijira zuwa madina fa aslamu sai suka musulunta gaba daya sai manzo Allah ya cire sunan kabila ma ya sa musu suna ansaru suna ɗaya ya gama su dan kar har yau dai ana nan auzu da kazaru da abar ta taso amma yanzu ma dai kai ba wani auzu ba wani kazaru su ne ansaru masu girma din nan shugabannin mu laisa fil madinati babu a cikin madina nan lanya dukul fil islami wanda bai shiga musulunci ba min al aus wal kazaraj daga aus da kazaraj fasan ma hum rasul sallallahu alaihi wasallama ansara sai manzo Allah ya ambace su da suna ansaru kullu madinati duk wata madina kuke hadde sai duk wani gari da takobi aka buɗe shi a illa madinatar rasulu sallallahu alaihi wasallam a cikin garuruwan da manzo Allah ya sai madina manzon Allah kuka hafi qur'ani ita qur'ani kawai ta jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ta mutanen wato qur'ani kawai suka ji shi garan suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa fa ahlu to ne ne mubaya'a ta suka yi karanto mubaya'a ta suka yi ولما أراد الله تعالى yayin da Ubangiji maɗaukakin sarki ya yi nufi إظهار دينه ya bayyana addininsa وإعزاز نبيه ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabinsa وإنجاز موعده ya- له ya kuma zartar da alkawarin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ورد صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya fita في الموسم الذي لقي فيه الأنصار a cikin lokacin hajjin da ya haɗu da mutanen Madina الأوس والكفرج su ne kabila Ausu da Kazaraju فعرض نفسه على قبائل العرب manzo Allah ya je yana nuna kansa a bisa kabilun Laraba yana cewa ni ne annabi ku ji imani da ni ya je kofar waɗannan ni ne fa annabi na zo muku ku yi imani da ni waɗannan su- kuma dan uwan baban sa yana bin sa yana kakku bi shi kakku bi shi mu muka fi sanin sa kakku bi shi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake to har ma sai manzo Allah ya fita koyi to kuma wannan shekara Allah ya haɗu da yadda za mu ji to كما كان يصنع في كل موسم kamar yadda manzo Allah yake aikatawa a kowane lokacin hajji فبينما هو عند العقبة yayin wata rana manzon Allah yana nan a Mina wajen akabatu wajen wato dutsen jifan Iblis لقي رهة من الخزرج sai manzon Allah ya ga ƴan wa'ansu mutane da basu kai goma ba daga mutanen Kazaraju mutanen Madina ne kabilar Kazaraju أراد الله بهم خيرا Allah ya nufi alheri da wannan kabila فقال لهم sai manzo Allah ya ce da su هم أنتم ku suwaye قالوا نفر من الخزرج sai suka ce wa'ansu ƴan jama'a ne daga Kazaraju قال sai manzo Allah ya ce أفلا تجلسون ba kwa zauna ba in أكلمكم dan yi muku ya hira kaɗan قالوا بلى sai suka ce kwarai ko muna son mu ji hira فجلسوا معه sai suka zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فدعاهم إلى الله sai manzo Allah ya kira su zuwa addinin Allah وأرد عليهم الإسلام ya kuma gaya musu musulunci وتلا عليهم القرآن ya kuma karanta musu alkur'ani وكان من سنء الله أن وكان من سنء الله yana daga lamarin Allah أن اليهود cewa Yahudawa كانوا معهم في بلاد dama suna nan tare da su mutan kazaraju a Madina kazan abin da ya zo na da Yahuda a Madina saboda sun karanta annabin nan zai yi hijira ya zo Madina shi za suka dinga zuwa Madina suna zama ba dan wani abu ba saboda sun karanta annabi zai yi kuma in fada ya hada su da Laraba sai su ce ai annabin da aka yi alkawari ya kusa zuwa za mu haɗu tare da shi mu kakkashe ku za mu haɗu ko yi Allah da annabi ya zo duk ba su yi imani da shi ba dan haka jiran abu mai kyau ne kuma haɗari ne kai ta jira kai ta jira kila abin ya zo ba ta yadda kake da so kuma kake ba imani da abin to kaga dama sun gaggaya musu to وكانوا أهل كتاب su kuma yahudu din nan ma abota littafi ne وكان الأوس والخزرج ausu da kazaraju sun zamo أكثر منهم su fi su yawa فكانوا إذا كان بينهم شيء sai ya zama idan wani abu na daga gaba ya ya shiga tsakanin su yahudawan da ausu da kazaraju قالوا sai yahudawan su ce da ausu da kazaraju إن نبيا akwai wani annabi سيبعث za a aiko shi فقد أذل زمانه lokacin ma ya yi نتبعه za mu bi shi in ya zo فنأت لكم mu yahuda in muka bi shi mu haɗu da shi duk mu kakkashe ku فلما فلما كلمهم النبي صلى الله to عليه وسلم yayin da manzon Allah ya yi wa'annan mutane hire ce shi annabi ne عرفوا النعت sai suka dube shi suka ga dukkanin tsofaffin nan da yahuda suke gaya musu ga sunan فقال بعضهم لبعض sai ba'arinsu suka ce da ba'ari لا تسبقنا اليهود wallahi mu imani da shi kai yahudawa su riga mu فأجابوا إلى ما دعاهم sai suka ce duk abin da ka faɗa mun amsa maka وصدقوه suka gargata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ورجلوا منه suka karba daga annabi ما عرض عليه abin da ya wato gaya musu من na الإسلام daga musulunci فأسلم منهم sai ya musulunta daga cikin su ستة نفر mutum shida dukkan su kazarjawa وهم أبو أم- أمامة na ɗayan su shine Abu Umamata أبي بن زرارة shine As'ad dan Zurarata shine farkon wanda ya musulunta a cikin mutanen Madina وأوف بن الحارث da Auf dan Harisu بن دفاعة dan Rifa'ata وهو ابن أفرا shine Ibn Abara'atin nan رجل بن مالك da Rafi'u dan Maliku بن العجلان dan Ajilani وقلبة بن عامر da kuma Kudubatu dan Amirin بن هليلة dan Hudaidata وعقبة بن عامر da Ukubatu dan Amiru bin Nadi وجابر بن عبد da Jabiru dan Abdullahi bin Riyad wayannan sune mutane shidan farko da suka musulunta ya ta a rike sunayensu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbul ansar min al-iman san mutanen Madina yana daga imani irinsu kuma yana daga cikin rashin imani to فقال لهم النبي صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su تصنعون ظهري za ku kiyaye bayana حتى أبلغ رسالة har har in isar da sakon Allah قالوا يا رسول sai الله suka ce ya ma'aikin Allah إنما كانت بؤاس wannan shekara dai kakka zo garinmu saboda mun yi yakin bu'asu garin yana nan a katattale العام أول يوم wato shine shekara ta farko da muka yi yakin bu'asu من أيامنا daga kwanakin mu wannan اقتتلنا به mun yaki a cikin wannan kwanaki mugun yaki فإن تقدم in ka je Madina yanzu ونحن كذلك mu ma muna tare da kai a haka لا يكون لنا لا, لا يكون لنا عليك ba ba- ba zai yiwu mu kare ka ba kuma mutane ba za su karɓe ka ba kowa zuciyarsa tana nan da zafi yanzu اجتماع wato a ce an haɗa a wajenka ba zai yiwu ba فدعنا ka kyale mu حتى نرجع إلى عشائر har mu koma zuwa ƙabilunmu لأن الله ko Allah ya sa يسلب ذات بيننا ya gyara tsakaninmu bari mu je mu yi kiran sunkuru tukun mu je mu gyara ma garin in mun yi kiran sunkuru kuma manya har kuma aka so musulunta da yawa dai har mun ga ran da dai kuma wannan zancen yaki ya zo mu karewa karewa dai har ran da ka zo kuma amma faɗi wannan ونسول إلى ما دعوتنا za mu yi kiran ƴan ƙomu zuwa akan abin da kai kiran mu وعسى الله Allah ya kusata أن يجمعهم عليك ya tara su a wajenka gabaki ɗaya sai Allah ya karɓi addu'ansu فإن اجتمعت idan ku ta taru كلمتهم عليك idan kalmar su ku ta taru a gare ka واتبعوك suka bi ka فلا أحد أعز منك wallahi yau duniya ba irin ka dan yan tashin hankali da suna kashe kansu ma yanzu bare kuma kashe wata zama ta Allah
وموئدك لموسم mun yi ma alkawari za mu dawo ma baɗi العام القابلة shekara mai zuwa za mu dawo فانصرفوا إلى shi المدينة kenan sai wa'annan mutum shida suka koma Madina ولم يبق دار من دور الأنصار suka je suna ta faɗan manzo Allah suna faɗan musulunci sai da ya zama ba wani gida a Madina sai da labarin manzo Allah ya shiga wannan gida ما وجهها ذكر رسول sai الله akwai ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan فلما كان العام المستجل yayin da shekara ta gaba ta zo لقيه اثنا عشر رجلا sai ga su yanzu sun zama mutum goma sha biyu su suka zo su haɗu da manzo Allah a wannan wajen an samu mutum nawa an- an kuma samun mutum shida an yi kokari ko an kuma samun mutum shida kenan وهي العقبة الثانية shi ne wato mubaya'a ta akabata ta biyu فأسلموا sai duk suka musulunta أسلموا فيهم خمسة sai mutum biyar suka musulunta daga ciki من الستة المذكورين daga waɗannan shida da aka faɗa da ولم يكن فيهم ولم يكن فيهم جابر بن عبد الله to dukkan waɗanda mutane shidan nan sun dawo mutum ɗaya ne kawai babu a cikin mutane shidan nan shine Jabiru ɗan Abdullahi bin Riyadin shine bai zo ba والسبعة guda bakwai ɗin kuwa أتمة الإثناء su ne cikon wato mutum goma sha biyu ɗin nan su waye su هم معاذ بن الحارث su ne Mu'azu ɗan Harisu بن رفاعة ɗan Rifa'ata وهو ابن shi أفراء ne Ibn Abara'a ɗan uwan wancan Ibn Abara'a ɗin أخو أوس المذكور ɗan uwan Auku Ibn Abara'a wanda aka faɗa قبل
tun gabani وذكوان بن عبد قيس sannan zakawan dan arzi kaisin arzuraƙiyu نعم وعبادة بن الثاني da ubadatu dan samitu mahaddacin qur'ani din nan ويزيد بن ثع- ثع- ثعلبة البلوي da yazidu dan sa'alabata albalawiyu والأب- والعباس بن عبادة da al-abbas dan ubadata bin nablata و- وهؤلاء من ال- من الخزرج wa'annan biyar din nan dukka zaraju ne ومن الأوس رجلان mutum biyu ne kaɗai daga cikin ƙabila ausu أو الهيثم shine abul haisani بن السيهان ibn tayyahani من بني عبد ashhari الأشهر dan bani abdul ashhari وأويم بن da ساعدة uwai mu dan sa'idata wayannan su ne ragowar tukon kenan فأسلموا sai su suka musulunta وبايعوا على بي على بي على بيعة النساء suka yi mubaya'a irin mubaya'an nan ta mata da Allah ya faɗa a cikin Qur'ani أي وفق بيعتهن irin wato baya'an nan ta mata التي أنزلت بعد ذلك wadda ta sauka bayan wannan yaya mubaya'an nan ta mata take إلى فتح مكة yayin fatu makkata yaya mubaya'a take وهي ألا نشرك بالله شيئا cewa ba za mu tara wani abu da Allah ba ولا نشرك ba za mu yi sata ba ولا نزني ba za mu yi zina ba ولا نقتل ba za mu kashe أولادنا ‘ya'yanmu ba, ولا نأتي zibu hutani, ba za mu zo da ƙarya ba, نفتريه بين أيدينا muna kago ta gaba da mu da وأرجلنا wato kafafuwan mu ma'ana mace ta ce ɗanka ne ba ku ɗanka ba ne ba za ba za a yi wannan ba ولا نأتيه في معروف ba za mu tatsi kuma wato annabi ba a cikin kyautaye والسمع والساعة kuma za mu bi shi mun ji mun ji في في الأسر واليسر cikin tsanani da cikin sauki والمنشأ cikin muna da nishadin mu والم- والمك- والمكره cikin ma ba ma so dai in yace a yi sai an yi وقدرته علينا da kuma mu fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kanmu وأن وأن لا ننازع الأمر أهله kuma kan mi jayayya da masu abu abunsu وأن نقول الحق kuma mu faɗi gaskiya حيث كنا duk inda muke لا نخاف بالله لو ما kan mu ji tsoro cikin Allah zargin mai zargi صلى الله عليه to wannan ita ce وسلم.
wannan ita ce mu baya a ranar fatau ta mata da aka ikon ba ta ma sauka ba amma abin da manzo Allah ya rike su kenan ba a faɗi yaki ba dan zamanin yaki ma bai yi ba ranar fatau wakata da aka taro matan maka wannan mu baya Allah ya ce manzo Allah ya yi Hmm? da manzo Allah ya ku tara komai da Allah kakku zina wala wala ya zinina sai hindu hindu tsoron manzo Allah ya sa taron da take kanta ba a gane ko a tace ta ce ka taɓa jin ya ta yi zina Muhammadu mu a al'adar mu na Laraba ka taɓa jin ya ta yi zina ai zina baiwa ce aka san tana yin zina manzo Allah ya ce ina ma wannan magana duk mata za su ji san wannan magana ta taɓa jin ma aka zo kuma wala ya katunna aula da wannan kar su kakkashe ƴaƴayensu ta ce in an hana mu kashe suna ƴan yaro mu kwaye da aka girma aka je da aka kashe su a bada yakin bada manzo Allah ya ce wai waye wannan ne ko hindi ce ne aka ce ai hindi ce sallallahu alaihi wasallama to
قال صلى الله عليه Sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فإن وفيتم in kuka cika wannan alƙawari فلكم الجنة na lamunce muku aljanna ومن غشي من ذلك شيئا amma wanda kuma ya dan taba dan wani abu ya dan taba wani laifi a cikin wannan alƙawari كان أمره إلى الله lamarin sai na wajen Allah إن شاء عذبه in Allah ya ga dama ya azabtar da shi وإن شاء in فعل ya ga dama kuma ya yafe masa ولم يفرد يومئذ التقاء ولم يف- ولم يفرد ba a faranta a wannan rana ba يوم يومئذ التقاء
alkitabu ba a faranta yaki a wannan rana ba ثم صرفوا إلى المدينة shi kenan sai waɗannan mutum goma sha biyu suka ƙara koma Madina aka ƙara cewa da manzon Allah alƙawarin mu baɗi فأظهر الله الإسلام sai Allah ya bayyana musulunci وكان أسعد بن زرارة As'adu ɗan zuraraka ya zamo يجمع بالمدينة shi yake tara su ya sallar juma'a da su dan haka ka bin malik har ƙarshen rayuwarsa in ya ji kiran sallar juma'a sai ya ce Allah ya salati ga uh, As'adu bin zuraraka shi ya fara tara mu a garin nan ya sallah da mu ta jami'i to لمن أسلم ga wanda ya musulunta وكتب وكتب الأوس والخزرج sai auku da kabarai suka rubuto wa manzon Allah wasiƙa النبي صلى الله عليه zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وسلم ابعث إلينا ya rasulullahi ka aiko mana من يقرئنا القرآن wanda zai karanta mana Qur'ani فبعث إليهم sai manzon Allah ya aika musu مسعر بن أمير Mas'ab dan Umairin shine farkon umbasada a musulunci فأسلم على يده sai ya musulunta a hannun Mus'ab bin Umairin خلق كثير jama'a mai yawa من الأنصار na daga mataimaka منهم سعد بن معاذ Sa'adu ɗan Mu'azu ɗin nan wanda daidai yake da sayan na Abubakar a cikin mutanen Ansaru ya musulunta nan وأسيد بن هدي- هدير
da Usayyid ɗan Hubairu.
وأسلم بإسلامهما Da musuluncin wa'annan mutane kuma sai mutan gari duk suka musulunta.
بني عبد الأشهل Duk mutanen Bani Abdul Ashali saboda shugabannin su sun musulunta duk sai suka musulunta.
في يوم A واحد rana ɗaya aka yi wannan الرجال والنساء mazaje da mata duk ƙabilar Bani Abdul Ashali duk suka musulunta.
عاش الأسيرمة sai dai Usai Ruma shi ne kaɗai mai musulunta rannan ba amma daga baya shi ma ya musulunta.
وهو أمر بن Shi ثابت ne Amru ɗan Sabitu, بن وقش ɗan Waƙashin, فإنه يت- فإنه تأثر shi إسلامه musuluncinsa ya jinkira إلى يوم أحد sai ranar Uhud ya musulunta.
فأسلم Ya musulunta a take a nan ranar Uhudu kuma ya faɗa fagen yaƙi kuma aka kashe shi ولم يسجد لله bai taɓa sallah ba. Bai taɓa سجدا sujada ga Allah ba amma dai ya ce la ilaha illallah.
وأكبر صلى الله عليه Sai وسلم manzo Allah ya ba da labari أنه من أهل الجنة dan aljanna ne dama an faɗi la ilaha illallah shi kenan ولم يكن في بني عبد الأشهال bai zamo ba a cikin bani abdul ashhali منافق ba kuma duk munafikan da ake cewa akwai a madina wannan kabila dai ba su da ko guda daya ولا منافقة ko mace ma ma munafuka ma babu kai wannan kabila sun ji daɗi ai haka sai ai ta rubuta sunan zama Allah ya ba mu ma wannan albarka kuma kuma duk mu samu tabbatar musulunci da wannan to بل كانوا كلهم حنفاء bari dai dukkan su sun tsarkake ga Allah مخلصين kuma sun yi ikilasi dukkan su رضي الله عنهم Allah ya yarda da su أجمعين da baki ɗayan su ثم قدم على النبي صلى الله عليه da وسلم shekara ta uku kuma ta zo sai suka zo annabi sallallahu alaihi wa sallama في العقبة الثالثة suka zo suka kuma haɗuwa da shi a akabatu zuwa na uku في العام المقبل a wata shekara kuma ta uku في ذي الهجة a cikin zulhijja أوسط أيام a التشريق tsakiyar kwanakin yanyan na nama kwana uku din nan na mina منهم سبعون رجلا mutum maza je saba'in da mutum shida yanzu aka zama mutum goma sha biyu alhamdulillah bana goma mutum saba'in da uku maza je saba'in da uku وامرأتان da mata guda biyu ruwa ibn ishaqa ko mata goma ne وقال الحاكم hakimu yace خمسة وسبعون نفسا mutum saba'in da biyar ne suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazaje فكان أول من ضرب على يده عليه الصلاة والسلام farkon wanda ya buga hannunsa akan hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama للمبايعة dan ya mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama البراء بن معرور ba- barra'u bin ma'rurin ويقال عن عبد بن الزرارة ila ku aka ce as'ad an zurarata ne على أنهم يمنعونه cewa za su hana manzon Allah مما يمنعون منه نساء abin da suke hana matansu yadda mutum yana kallo ba zai bari a taba matarsa ko ƴaƴansa ba yana kallo ba zai bari a taba annabi Muhammadu ba وأبناءهم yanda mutum yana kallo ba zai bari a taba ƴaƴansa ba ba zai bari a taba annabi Muhammadu ba وعلى هرج الأعمال والأسود kuma za su yaƙi wato turawa da baƙaƙen fata duk in dai sun taɓa manzo Allah ma'ana za su yaƙi duniya duka فنكب عليهم اثنا عشر نكيبا sai manzon Allah ya kafa musu mai unguwa mutum goma sha biyu ke to shi kenan jin na karɓa matan da aka faɗa mata ne wajen guda goma amma akwai ummu ammarata yar daga bani ma zunubin najjari akwai asma'u binta amru ita ce ummu manihim wayannan mata sahabbai suna ganin girman su da su aka yi wannan mubaya ko manzo Allah kuma ya rike mubaya a su sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa musu masu unguwanni guda goma sha biyu wanda su za su dinga su ne wakilan manzo Allah a cikin mutanen Madina shi kuma manzo Allah wakilin su duk baki ya sallallahu alaihi wa sallam su guda su ne Asad bin Zurara din bin Adas Sa'ad bin Rabi'in Abdullah bin Rawahata Rabi bin Malik bin Adlan Al-Barra bin Ma'rur Abdullah bin Amr bin Hiram Ubadah bin Samit bin Qais سعد بن عبادة بن جليم المنذر بن عمرو بن خنيس wannan dukkanin su kazar jawa ne sai kuma mutum uku daga cikin ausu Usaidu bin Hubayr bin Sammaku Sa'ad bin Kaisama bin Al-Harith sai Rubata bin Abdul Munzir bin bin Zubair wayannan su ne masu unguwanni da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafa a Madina wannan tun kan ayyo hijira to kuma aka dau alƙawarin hijira da komai da yanda za a shiga garin duka baki da to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hijira to dukkanin garuruwa an bude ta wato da da- da takobi sai Madina manzo Allah fita bil Qur'ani ita da jin Qur'ani wa'annan mutum shida suka musulunta kuma garin ma aka je aka karanta Qur'ani da suka ji Qur'ani duk suka nemo ma akai malamin Qur'anin ma ya je ta karanta musu to kuma duk suka musulunta fa ahluha mutanen Madina saru sun kasance yuqal lahum al-ansaru ana ce musu mataimaka la na'rifu awsiyan wala kazarjiyan ba ausu ko kazaraj ba dukkan su ne ake cewa ansaru ba zantan ausu ko kazaraj sai dai ansaru duk gaba gida to shikenan to sababin da kawai wannan aya take ya kawo wannan wata rana ansarun nan sun zauna ana ta hira kuma a biye kyau gari ya kyau duk gaba ta tafi wa kana yahudiyyun fi mujawarati akwai wani yahudi makocin su su dama yahudawan suna jin daɗi wayannan ƙabilu suna ta yaƙi tsakanin su kuma suna ta yi musu tsiriyar musu da makamai suna ta jin haka yanzu ma zamani yake ko ai ta haɗa ƙasashe yaƙi kuma ana ta siyan mata da da makamai ko to ai tun da ake wannan to wani da yahude kuma yanzu yahuda bakin ciki ya taso yanzu an daina yaƙi ba zancen cinikin makamai wata rana wannan makocinsu ya ga mutan madina suna zaune fi mujawarati adraka jahiliyatan wannan bai ya san lokacin yaƙe yaƙen su wa adawatahum da gabasu wa harbahum da yaƙin su wa kana yabghudul muslimina yana kin musulmi wa yasuduhum yana musu hasada wa yad'anu fihim kaseeran yana suka cikin su فلما مر في ملئ عند يزو شيء ده جماعه من الانصار ده انصار سنن جلوس suna zaune وهم اخوان da su yan uwa mutahabuna suna so masu soyayya dan Allah adbaba hu zalika sai abin ya bashi kishi ya za a yi yanzu wayannan mutane a ce kan ya hadu an daina faɗa ai wannan ba zai yiwu ba to shi kenan fa zahaba ila gulamin lahu sai ka wajen wani yaro nasa bawansa fa qala lahu sai ce yaro zo mu sa ka wani aiki marartu bi mala'in min al-kazaraji na shige mutanen kazaraji wa mala'in min al-aus da mutanen aus suna nan sun hada kansu wai yanzu wai sunan su ansaru kuma ikiwani wai yanzu wai sun zama yan uwa mutahafuna masu soyayya bai yubu an ta kiza ina so ka je tsakiyar su ka tsaya bai ne ya kai yin gaban su wa kul ka ce musu tazakkaru yawma bu'asi wayya ne naga kun manta ranar yakin bu'asu ko jinin ta ya bushe ne ya naga kun manta ranar yakin bu'asu ku tazakkaru yawma bu'asu ku tuna ranar bu'asu huwa yawmu harbin shine ranar wani yakin kare dangi da suke wa qaha bainahum da ya samu tsakanin su bi zalikal yawmi a cikin wannan rana kutila fulani ba a ranar ne aka kashe wani ba wa fulani aka kashe wani min al-ausu ko ausu kun manta ne ba a wannan rana ne ba kutila fulani aka kashe wani wa fulani da wani min al-kazaraj ku kazaraj kun manta ne wa an shada ma kanu ya tanashaduna kuma ya rera irin wake-waken gaba da aka yi a wancan lokaci shikenan sai kafa ta soma rawa sai kaba ta soma rawa sai kaba ta soma rawa sai aka soma zaki sai magi sai aka kwaba takalmi sai duka da takalmi sai duka da zargar kabiru aka ta so waya daina duka da sanda ma ebo ta koguna ma shikenan kuma aka ebo ta koguna za a buga shikenan wa'an shada mata ne ta nasha duna yazo ya rera musu irin wake-waken da suke zamanin gaba din da minal ash'ari na daga wake-wake inda muharabatin yayin yakin su hatta ta ka sama rajulani har mutane guda biyu ɗaya suka soma cin kwalar juna tsakanin ausu da kazaraju minhu ausiyun wa kazarajiyun da ausu da kazaraju faqalu sai suka ce law ada zalika al ai wallahi da wannan rana ta dawo da mu mun fi muku abin da yafi na da wayannan ma suka ce kudin banza ai koyo rana ta dawo ma dai mu za mu yi nasara shi kenan la fa'alna bikum ma fa'alna bil madi mu za mu aikata muku abin da muka yi da faqalu na'udu ilai to ayi man ranar ta dawo mana to ta dawo mana shi ke nan fa na dau bisu layi sai aka dinga a kawo ta koguna a kawo kalal kazarabi kazarujawa suka ce ya lal kazarabi ina ragowa kazarabi a fito wa kalal ausu mutan ausu suka ce ya lal ausu ina shauran ausu duk a fito fa hamalu sila suka dauki makami kuma suka fita uhudu aka zo a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aratu suka nemi an ya taqatalu fi yaqi bainahum tsakaninsu فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم كأن محمد صلى الله عليه وسلم يبتوك ليس مع المهاجرة تارد مهاجرين وقال له النبي يقول لك ليس أفجن داغا ذا أبقى النبي يقول أجد أول جاهلية يرزقوا كما دا أول جاهلية كنا زمن جاهلية كنت سيداو yanzu jahiliya za a dara ita wa ana bayyana zahara tun ma ina nan ban mutum ba tun ma ina nan Allah Allah na hada ku da Allah na hada ku da Allah ku zubar da wannan gaba fa alqaus yuba sai suka fanto shi kan bayani sai suka jajjefar da tagobuna kuma akai ta kuka kuma kazarat ya runguma ausu ausu ya runguma kazarat kuma ana ta kuka Allah ya kiyaye ka Allah ya ne ta mana irin wannan wa kullum an aniqum akahu kowanne ya runguma dan uwansa wa hadha kana min ash-shaytan kowanne yana cewa wannan daga shaytan ne fa adu sai suka koma a hasana min ma kanu mafi kan yanda suka suka da sannan suka zo yanzu ne ya kawo wannan aka ci to ai hatara kar ya ƙara faruwa shi kenan kuma suka tsirkince barakar da ba za ta ƙara ma faruwa ba kamar wannan a sanamin mata na suka koma mafi kyan abin da suka ka suke kablu tun gabanin fana zalafi yin hadil ayata sai wannan aya ta sauka cikin su iya ta tanawul ikiwana wannan aya ba ta tsaya wajen ausu da kazaraju ba wannan aya ta tafi har tashin kiyama duk yan uwa cikin Allah sai su yi hattara kullum shekan ba abin da yake ɓata man rai ya ga ƴan uwa da suka haɗu suka taru suka zama an samu kowa ya manta kabilarsa kowa ya manta gidansu kowa ya manta jama'arsa to shekan so yake zo ya waka kabilanci ya waka dangi a cikin yanzu yanzu kafa ta dinga yin magargaza to shi ita ta nawalin ikiwana wannan aya tana tsatsanan kan ƴan uwa fillahi cikin Allah ila akirin da har har ƙarshen tashin kiyama ƴan uwa sai su yi wato sannu sannu وكيف تكفرون ya yi wallazi na amanu to shine Allah yake ya yi wallazi na amanu ya kun dauka imani da Allah da manzo Allah to ana gaya ausu kuma ana gaya wa dijan uwa in su fi ofari da kuka fi wani bangare min allazina utul kitaba da aka ba littafi sunan yahudu yarzukun za su mayar da ku ba da imanin kun bayan imanin ku kafirina ku zama kafirai وكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات الله وفيكم الرسول سنا da za ku kafurta suna da za ku koma wannan tawfiqun kurutawa ne fada ne gare su sai da za ku koma jahiliya wa antum tutli alaikum ayatul lahi ga ta ana karanta muku ayoyin Allah kullum wa fikum rasuluhu ga ma'aikin Allah a cikin su in yan uwan ne tana ka za ku musulunta ga ma'arifa tana ta kaiwa tana kawa a cikin ku ga kuma magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kowace ala to ta ka za a koma haka ومن يعتصم بالله فقد هدي ila siratin mustaqim wa man yatasin duk wanda ya tamakkar ya riko billahi da Allah faqad wuce wannan ya shiri ila siratin mustaqim zuwa ta barki madaidaici يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haka suke ci ya ayu allazina amanu ya gonda kuka imani da Allah ya ko ausu da kazaratu ko ya ku yan uwa din ma ittaqullaha fi tsoron Allah haka tukati matukar tsoronsa bi an yi da'a ku bi Allah bala'i usaka a kaɗe shi wai shukara a gode masa bala'i kufaru ka a butulce masa wai shukara a ta zikiri a ta ambatonsa bala'in sa ka a manta masa faƙalu sai sabai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah wa manya kawa ala haza wa zai karfi ya iya irin wannan abubuwa wa zai iya wannan wani suka sai aka shafe wannan aya da ƙaunihi ta'ala da barin Allah fattakullaha masallatu ku ji tsoron Allah iya iyawanku ila wayansu ba'adun malamai suka ce la na saka ba shafewa bal bari dai man ittaqallaha duk wanda ya tsoron Allah masa ɗayan da ya iya iya gurgurdan sa baka ittaqallaha haka tike biyar tsoron Allah matukar tsoro ولا تموتن illa wa antum muslimun ku mutu sai kuna masu mika wuya mawajijina masu kaɗai da Allah واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا تمسكوا في ركب بحبل الله da addinin Allah dinihi addinin Allah jami'an gaba daya hablullahi kuma igiyan Allah har yau dai aljama'a ci taron jama'a duk mutum da yake cikin taron jama'a to ya san igiyan Allah ce ne ya rike ta kai ya wasa ya bangare mata to shikenan Allah yana nan tare da wannan jama'a din nan gaba ki wato ita ce jama'a wala tafarraqu kar ku watse ku rarrabu la ta tafarraqu kar ku rarrabu ba'da al-islam bayan musulunci yanzu Allah ya haɗa ku kun zama ansaru ko kun zama ƴan uwa to ta duk ai tuntun ke balakoki yanda ba za a yi a rarrabu ba واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة- بنعمته إخوانا واذكروا ku tuna ni'matar lahi in amahu ni'mar min ni'mar Allah a gare ku a gare ku ya ma'ashar al-aus ya ku taron mutan aus wal kabaraj da kabazu in kuntum yayin da kuka kasance qabla al-islam kafin musulunci a da'an makiya fa'allafa sai Allah jama'a ya haɗa baina qulubikum tsakanin zuciyanku bil islam da musulunci fa asbahatun sun kuka zamanto bi ni'imati da ni'imar nan ta su ikiwanan yan uwa su jini cikin addini wal wilayati da soyayya kun zama yan uwa cikin addini kowa ya zama musulmi kun zama da- da soyayya Wa- to wa kuntum وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها wa kuntum ala shafa fartun kun kasance ba kuna gaɓar ramin wuta kuna gindin gaɓar wuta ala ƙarfin fartun abu ta gaɓar ramin wuta minan naru na wuta da kun mutu a zamanin yaƙe yaƙen nan da wannan fitikan wutan in a cikin wannan gaba laisa baina kuma baina hukumi ba abin da ya rage ku hada cikin wutan nan illa an ta mutu ku fara sai ku mutu kafirai Allah ya aiko muku manzon Allah fa an kaza kun mina Allah ya tsere da ku da annabi iman da imani to ga wannan ba zai sa mu gode ba كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون kazalika kama yubayyin kama yubayyin kanda ake bayyana wa Allah kun gare ku ma zikira abin nan da aka ambata yubayyinu Allah lakum ayati Allah yake bayyana ayoyin su gare ku la'allakum tadruna ko alfashiriyu arshadan arshadan alhaqu Allah ya shirya da mu fi hadhihi alayati a cikin wannan aya ila anna sabila najahina hanyar tsiran mu huwa taqwallahi tsoron Allah na farko kenan sai mun ji tsoron Allah wa taqwa tsoron Allah kuwa alama ratiba wato matattakala matattakala ne hawa hawa ne takawal amati akwai tsoron Allah na mu musulmi gama gari kowa da kowa shine al-imanu imani giddul kufri kishiyan kafirci kan mu bauta kowa sai Allah kan mu ga duk wani mai sai Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine takawar wato amma sannan imani billahi imani da Allah wal intisal al amri kun walan Allah wal tinabun nahi isan da hanin Allah wa takawar kafati akwai takawar mu'minai kuma dan musulmi sai yayi aiki ya aiki ya tafi ya zama mu'mini duk mu'mini musulmi ne amma ba duk musulmi ne mu'mini ba akwai takawar mu'minai kuma shi kuma ya takawarsa take an yazkura Allah ya ta zikirin Allah wala yansahu kai ya manta shi wa yashkurahu ya ta gode wa Allah wala yakfuru kai ya butulci ga Allah wa yuti'uhu ya ba Allah wala ya'tihi kai ya saba Allah wa taqawal kasatul kasati akwai ke tsawato takawar waliyan Allah ki zababbun zababbu Allah ya kadura masu wallahi kawwanin Allah ya ya kada bibali a zuciyansa bibali al-abd a zuciyan bawa abadan ha abada wannan takawa a rufai kenan wa ilayhi yushiru sha'iru a wannan mawaki ibn farid ibn farid yake nuni da kauli falau kadaran li fi siwaka iradatu ala kadiri sahawan hakamtu bi riddati da falau kadaran da ya buga a cikin zuciya ta gare ni fi siwaka cikin waninka tunanin waninka iradatu iko ga waninka da ya buga a cikin zuciya ta ala kadiri sahawan da gangan hakamtu bi riddati da na ce na yi ridda to zalika da ya ta wannan shine karshen tsoron Allah Allah ya tafi kal insanu kadan adam ya waiwaya ila ma su wallahi zuwa wani Allah tabaraka wa ta'ala wa zalika ya za a kai wannan la budda fihi min zikrillahi ambatan Allah ne zai kai ga wannan tabaraka wa ta'ala bil lisani sai kai zikirin harshe din wa zikrul lislahi ambatan Allah bil lisani da harshe huwa adna zikir shine karamin zikiri amma kuma bayan da za a ka samu babban zikirin wannan sai ka fara da wannan karamin zikiri sai harshen ka ya dauka in harshenka yana ta zikirin yana ta zikirin har zuciyarka ta ɗauka. Walakin labuta min zikiri bil lisani ba makawa da ambatan da harshe hatta yuzkaru bil qalbi har ka ambata Allah da zuciyanka wa zikru bil qalbi zikirin Allah da zuciya huwa tafakkur shine tunani wa yatafakka alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna shine tafakkur fa idza tafakkara idan al-abd idan bawa yayi tunani imma an ya tafakkara fi nafsi ko dai tunani a cikin nafsu kanta fayara kistata nafsi ya ga kaskancin kansa wa kubha amaliha da munin aikinta fala budda an yafirra minha ba wa kowa ya gudda ga wajenta ila Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga Allah duk wanda ya tunani kansa ya ga munin aikinsa ya ga munin kansa dole ya gudu zuwa wajen Allah wai za ka fakkara billahi in ko ya tunani cikin Allah wa ma inda hu da abin da yake wajen Allah la budda an yarda wa ba maka waye kwadayi da abin da yake wajen Allah da Allah fa yafiru an nafsi ya gudawa kansa da mulinta wa yazabu ila Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi wajen Allah ala kulli hali abu ta kowane hali dai alfiraru ila Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya gudu zuwa ga Allah ya farkar da ya tafi ga Allah wai za fara ila Allah idan na ya gudu zuwa ga Allah ta'ala wata masaka bi dinin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ya riko da addinin annabi Muhammad wata ataba bi adabil awliya ya ladabi da ladaban waliyai waliyan Allah tabaraka wa ta'ala wa sahabahum ya abokance su la budda an yasila ila al maqsud ba makawa ya sadi ga abin da yake so domin su kofar sa ce wa tasmu bi hablillahi jami'an Allah ya ce mu riko da igiyan Allah gabaki daya ai hablillahi igiyan Allah al jama'atu sune jama'a gabaki da yadullahi ma al jama'a turmuzi ya wutar da hadisi ya hannun Allah yana tare da jama'a kana tare da jama'a ka bar su sai Allah ya dora su kanka kaman farakal jama'ata duk wanda ya bar jama'a bari amin addini ya kubuta daga addinin Allah ba shi ba addinin Allah ba shi ba addinin Allah bukhari ya rawaito daga abdullahi dan abbas manzo Allah yake cewa man ra'a min amirihi shay'an wanda ya ga wani abu daga wajen sarkinsa fakari hagu ya ci wannan abin fal yasbir ya hakuri kai ya ce ya fita daga ƙarƙashin wannan sarki fa innahu laysa ahadu ba wani mutum ɗaya farikul jama'a da zai bar jama'a shibiran ɗani ɗaya fara mutu illa mata ni ta kan jahiliya kan ya mutu sai ya mutu jahili sai ya yi mutuwar jahiliya ya gare to ga to sai mu tashi daga nan to wannan bayani ne a tsaitacce mu an shigar da sharrurka yanzu kowa sai ya zo da sharrun eh wani shi ne ranka ana karatu يعني يا كارثة مش كان برجع عمل عبد الله فكرت يا عبودي فكرت عشان الله رحم شيتا يعني يا كارثة تو an shigar da abubuwa yanzu kamar zancen azumi din nan ana ta bugo mana waya ana tambaya kiririn abu goya malam na tambaya wayan sun ce wai ba za a fi sarkin musulmi ba saboda yanzu ya zama ya zama sharri wai ya fi jonathan ina ruwanka da bin jonathan da yake ina ruwanka da siyasa aka shiga cikin addini ina ruwanka da sarkin musulmi ya ji jonita in ya ji jonita sai ne shi ba dan kasa bane shi shi shi shi ba dan kasa bane bai zo siyasa ne kuma wanda ya bi jonita bai hana shi abubuwa ya je ba sarakunan arna shikenan mu sarkinmu na musulmi ya zama bai samu komai ba mun samu abubuwa wani irin iskanci ya shigo cikin mu ƙananan yara kowa ya ce zai ɗau shari'an manzon Allah kowa ya ce zai ɗau hukunci a hannunsa har ma to duk wanda bai yi azumi ba wai dan wai sarki ya bi jonsan ko ko waye ko ya yi azumin da har ba zai biya masa ban jiman Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da sarkin musulmin ne ya faɗa shine abin da Allah ya yarda da shi kuma duk wanda ya yi gaban kansa ko ya yi yau ya yi banza a wajen Allah ko kowaye shi ko sarkin musulmin ya ce a yi abu ya bi Allah duk littafin duniya na fikihun duniya na karatun Allah hadisi kan jajiyoyin hadisai daga bukari duk sarkin sarki za a ce yanzu mutanen madina ne kun ji suka zo suka yi mubaya da manzo Allah sai da ya naɗa musu masu unguwanni goma sha biyu ko a cikin kira sai an yi group leader group leader group leader gashi nan ko a cikin waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum biyu ne za su tafiya sai ya naka ya ce ɗaya sarki ɗaya mabiyinsa kuma ko ka ce ba ka son wannan din haka za a zauna fauza ba dole kuma a naɗa wani ba za ka kuma mun yi ta tafsirin da muka shige ce mutane sun zo wajen annabin su bi ba asla na malikan nuqatil bis na amana sarkin yaki dan zati Allah akwai malamin da ya kai annabi to har annabin gashi sai an naɗa sarki da za a fita ayi wannan to wallahi mu yi wa kanmu kiyamul layl yan uwa ya je ta sharbinsa ya je ga fasikancinsa kansa ya shafa amma ka ki ɗaukan azumi dan shari ka ki abubuwa duk da baka san sarki ya fi joni tambaka sai da yanzu ramadan ya zo wai sarki ya fi joni to in ma mutum ya yi azumi ya yi banza inda sarkin ne ya ce bai da shi ba Allah ma bai da shi ba karatun kowane irin karatu in malami yana da wani karatun da ya bi wannan ya zo da shi ya zo da shi tana ji man lallace ko ka ga wani abu a wajen ka hakura dan da ka fita ka mutu jahili ka mutu abu to kuma in Allah ya sai gobe kuma mutum duba dai mu ji dan kwame wa kanmu kiyamul layl muna musulmi muna ibada Allah ya karbi ibadan mu amma kan mutum ya shigo da sharri ibada ta su zama ta banza kan mutum ya shigo da abu ƙasan nan ta mu daula ce ta Usmaniya muke karkashin ta sarakuna wajen nawa state wajen nawa arewa arewan nan gabaki daya karkashin daular nan ta Usmaniya take kuma Allah ba zai taɓa wargaza ta ba in ta kama kake da walitaka wali ne ya kamata shaukan godiyo ne ya kamata Allah ba zai warga zama ita ba kuma in ka ce ka kori sarkin musulmi din nan to sai dai ka je ka kama sarkin ina sarkin ma za ka je ka kama kuma kullum muna faɗa ganin wata ba zai dawo hannun yan siyasa ba bare mutum dan son kuri a yaje ya lalata sa ko ba zai dawo hannun malamai ba ko waɗannan mutane yau suna da malaman su in wannan malami ya faɗa wayannan jama'a sai ba su yadda da magana wannan malami ba amma dai sarkin da kowa dai yana nan karkashin sa ko da takobi ta ji to nan shi ne addini wa shi addini zai zama wasa ya zama abubuwa irin haka haka ake kai wa mana waya kirin wannan ya ce ai ba za a yi waya azumi ba ai sarki ya bi wani zanta zaka kai ya bi wani zanta duk zancen banza ne yan uwa ba da kuma ga mala ahmadu mai jan baki yarinyarsa ta rasu Allah ya rahamshe ta barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa ajiya ce ta sa a lahira wajen ta kuma Allah ya kawo wanda suka fita na alkhairi daga baki daya fatiha ɗaya kul wallahu goma sha ɗaya salatu fati goma فاتحة صلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين